وأما من أضاف إلى الله تعالى ما ي- ما لا يليق به amma wanda ya raba zuwa ga Allah ta'ala abin da bai dace da shi ba ليس على طريق ya التنزيل raba shi ba ta barkin sakin harshe ba ولا ba ta الردة ban bangaren rinda ba وقصد ba ta ban الكفر kafirci ba ولكن على طريق sai da ya yi ya التأويل yi nan na tawili da kuma والاجتهاد wasu ijtihadi والخطأ ya mukuni المفضي إلى rayuwa الهوى zuwa hawakan zuciya والبدعة da bid'a تشبيه kamar da ubangiji abin halitta أو نعش wasu bandaji بجار da عشر gabayen da abin halitta أو نفي صفة Allah كماله ya kore su wannan ta kamala ga Ubangiji.
وهذا مما اختلف السلف Wannan yana da cikin abin da marigaya suka kara wa juna sani.
والكلف في تفسير Ya قائله fata wanda ya faɗi wannan magana da ومعتقده
wanda ya kudurci haka.
واختلف قول مالك وأشعاره Wannan ne ba في mana da ذلك wanda ya cikin wannan ranka ya saba.
ولم يختلفوا في Amma da ba قتالهم su saba ba a kan ayaje su.
إذا تهيزوا Suka فئة ware suka zama jama'a masu yawa.
وأنهم Kuma يستجابون wani abu da su ba zuwa gare su.
فإن Idan تابوا sun tuba wal'amur zahirun.
وإلا Idan kuma su قتلوا to a karkashe su.
وإنما استخلفوا kada ya فيهم yi ba ba ne ya فيهم kada shi ne daga cikin su وأكثر قول مالك kaga yawan وأشعاره wannan nan imamu na maliku da mabiyansa ترك القول shi ne ba بتكفيرهم ta su وترك wurin قتلهم ya bar su والمبالغة في عقوبتهم in yi musu azaba وإزالة ya musu سجنهم kawai da farko su حتى يلاه akan fi ابتلاؤهم wasu gabar zunubin ya bayyana وتستبين توبتهم ya fi fili كما فعل عمر رضي ya الله ga da sai عنه na mutu Allah ya بسبيهم kare da gare shi yayi ga wani mutum mai suna Sabibu وهذا قول محمد بن wannan مروان shi ne kuma Muhammad dan Bawazin cikin الكوارث Hawarijawa وعبد الملك بن da kuma ماجشون Abdulmalik dan Majiji ne وقول تعالون في جميع هذه الأحوال su hawar jawa su ne firka ta farko a cikin wannan karatu na yau sun da yawa da ƙarfi zai bace mana kolin firkoki na musulunci da kuma irin abubuwan da suka zo da shi da irin bana da suka zo da su da yawa to a kolin da suna ta biyu shi kuma aikin sa tambayar ayoyin Allah eh saboda kowai idan mutum so da su jari da su a cikin al'umma tambaya wai an ce Allah ya kawo al'ashi to ya yi suwa ne ce mutumin sun nan wanda ya kama shi ya buge shi bayan ya buge shi kansa ya jini suka ajiye shi har ya warke sai ya kame ka a dawo da shi da aka dawo da shi suka zo bayan ya maka kudu su daga yau doka ce ka zauna a gida ba zancen kai wa yau ba hatta ma ta ba ya ta ba ta fatawa ba eh sadaka shi ne tabi'u abin sun nan wanda ya kama mun lada mana to tana ba za ta bayyana wani sai uwan ya zai sauran da ya ba da wannan mutumin suke nan daga nan a kare shi
نعم da su kuma hawarijawa su ne masu fitowa fito na su a kan sabon manzon Allah eh su ne wanda suka ko sai na Ali suka kafa kamar sai na Ali saboda sai na Ali ya yi hakimi tsakanin sa da sai na Muawiya sai su dan me za a yi haka wayannan su ake hawarijawa su a da su a a cikin sahabbai ba ko wanda ba musulmi ba
وقول تعالون في جميع da هذه kuma faɗa ma da su الأحوال suna cikin gaba ne ba abokan son zuciya وبه فسر قول wannan magana ya مالك kuma sarfa da nuna imamu na maliku الموتي ilimu wata وما رواه عن da irin abin da عمر sai na na بن عبد abdulaziz ya rawaito وجده daga kanasa shi ne wato a- a marwanu da وعمه kuma amin nan na shi ne a likitan marwanu من قولهم في daga القدرية cikin galariyawa sai wani يستتابون abu da su tuba zuwa gare su وإن idan تابوا sun tuba alhamdulillahi وإلا idan ba su tuba فأتوا sai a kashe su وقال عيسى بن القاسم في آل الأهواء isa na malakasin ya faɗa a cikin ma'abota son zuciya من daga cikin العبادية imabiyawa kuma imabiyawa wannan firka ce daga cikin hawarijawa jagoran su shine abdullahi bin ibabu eh to haka a su ma suna da cikin sun ce duk wanda ya saba musu a cikin ra'ayi ya kafanta eh duk wanda ce baya bin su to kafiri ne kai wato kan imabiyawa da والقدرية kuma wato kadariyawa wanda su ne mutulawa su ne mutulawa ko da su kadariyawan farko sun kare su ne masu cewa Allah ma bai san abin da ba sai sai abin ya faru eh sannan Allah ya sani wasu biyayyen makamantansu mimman kare daga wa wayan jama'a jama'a min halin daga ma'abuta bidai bid'a wata ko tarihi canjawa da abin da Allah ya saukar bitawi da kitabin kuma layi zaɓin Allah wannan abin yustatabuna da tuba zuwa gare su azharu bayyana zalika tunanin ka ne aw suka haku asaru koye shi wa in wani tabu tuba a kyale su wa illa in ba utilu su ba a kutulu a karkashe su wa mirasuhum kuma ya liwarasatihim nufa daga magadansu وقال مثله أيضا ابن Abdurrahman القاسم dan Kasim ya faɗi misalin wannan har ila yau في كتاب محمد Sai Muhammad dan Mawazin في عاد الكدر وغيرهم makamantansu قال yake cewa واستتابتهم yadda za a fitar su zuwa gare su أن يقال لهم اتركوا ما أنتم magana da kuke عليه kai nasa ومثله في zalin wannan ya ba su da المخلوق في wani masu da العبادية babiyawa والقدرية kuma gadiyawa وسائر عاد الفجر sauran ma'abota bida قال yake cewa وهم مسلمون wayannan mutane musulmai ne وإنما قتلوا لرأيهم sai السوء an yaƙe su ne saboda mummunan ra'ayinsu وبهذا عمل عمر بن عبد da العزيز wannan ne kuma dan Abdulaziz ya yi aiki قال ابن القاسم da Abdurrahman dan Kasim ya faɗa من قال إن الله لم يكلم موسى wanda yake تكليما Allah bai dace da annabi Musa zance ba فاستجيبا zan tuba zuwa gare shi وإن تابا idan ya tuba
وإلا قتلا idan bai tuba sai a kashe shi وابن عجيب وغيره من أصحابنا malam na يرى majibi da wani تكبيره sa daga cikin mabiya imamu na maliku ya ga kafarta su وتكبير da أمثالهم kafarta misalan su من da الخوارج cikin hawarijawa da والقدرية dariyawa والمرجئة da murji'awa su kuma yana kuma da wani cikin mutulawa wanda su ma suke cewa la ya zo ma imani ma sai su in dai kai mumin ne kana da zunubi ba komai eh in dai mumin ne kai to wannan imanin naka ya shafe da zunubanka a cikin ayan yuka da manga da yawa a duniya
وقد روي أيضا أن har wani a haina yau daga تعنون imam sururu misalin wannan في من قال ليس لله كلام wanda ya ce Allah babu zance gare shi أنه كافر kafiri ne واختلفت الروايات عن ruwayoyi مالك sun kama daga imam na maliku وأطلق في رواية الشاميين أبي مسحر Mm.
ومن ومروان بن محمد الدائري Mm.
الكفر ba عليهم da ladan kufar alaihim daga ya wawaita kafirci a kan shi imamu na maliku a cikin ruwayar mutanen sham daga abi basirin da marwan dan muhammad al-qadariyu وقد شور في الزواج an tambayi an tambayi imamu maliku aka yi shawara ta sa a auren bakadariye وقال yake cewa لا kan kai da تزوجوا ba shi aure قال الله Allah تعالى ta'ala ya ce ولعبد مؤمن خير من مشرك ai ba wato wal abdul mu'minin khairan min mushrikin نعم kaga a wajen a wajen imam maliku mushriki ne wannan وروي عنه أيضا an أهل rawaito daga gare الأهواء shi an ila yau cewa ba wata son zuciya كلهم gaba da su كفار kafirai ne وقال من Imam وجد شيئا من Malik ya ce wanda ذات ya da wani abu الله da تعالى وأشار إلى ya yi شيء nuni da zuwa wani abu daga cikinsa يجب hannu ne sai ce yadda lai sai daga hannunsa أو سمع wani ce ji sai nuna kunnensa أو sai بصر wani ce gani sai nuna idansa وكيع ذلك imam منه malik ya ce a daɗi wannan abu daga cikin mutumin لأنه شفع Wannan ya الله kuma Allah da بنفسه za su yi ba وقال في من قال imam malik ya القرآن faɗa cikin wanda مخلوق yake Qur'ani mahaluki ne yake كافر wannan kafiri ne a kashe فاقتلوه shi وقال imam أيضا malik ya faɗa ila yau في رواية ابن نافع ويوضع ضربا ويبث حتى يتوب وفي رواية بشر بن بكر التيمي عنه يقتل و- ولا تقبل توبته قال القاضي أبو عبد الله البرلكاني والقاضي أبو عبد الله الجزري من أئمة العراق جوابه مختلف يقتل مستبصر الداعية wanda yake mai lura a da'i mai kira zuwa ga wato wannan barna ta sa وعلى هذا Lata الخلاف wannan sabani ne.
اختلف قوله في إعادة صلاة Ba قلبهم a mai da sallah a bayan su ko ba a mayar ba.
وعقب المنذر malam ibn munzir ya kaito عن Imam الشافعي Shafi'i.
لا يستتاب القدري yace ba abin da tuba zuwa gaba kadariye وأكثر أقوال yawa yawan السلف dan suka nan na marigaya تكثير ya kafarta su وممن قال به yana da cikin wanda الليث wannan magana akwai laifin dan sa'adu وابن da أوينة zuriya na ta وابن da ya لهيعة falakiya ta وروي عنهم ذلك a rawaito wannan nan da dauraro su ممن قال duk wanda ya ce wani ƙur'ani ma بكلمة halittu aka yi وقال ابن malam na مبارك mubarak ya faɗi wannan da malam والأوزي audi ووكيع ووكيع وهمس بن زياد malam kiyasin وأبو ya إسحاق haka الجبالي tsari وهشيم نعم وعلي بن da abin عاصم da masu في yi wasu آخرها malaman وهو من قول أكثر yana da cikin wani manyan الرواة malaman hadisi da والفقهاء malaman fikihu da malaman والمتكلمين tauhidi fi ma cikinsu وفي kuma الكوارث warijawa da والقدرية ƙadariyawa وعاد da ma'aikatan الأهواء zuciya wanda المدلة suke masu batarwa وأشعاب تمام، الذي وكان يقول في متعمدين شاويه.
وهو قول أحمد بن wanda حنبل shi ne fana mamu dan hambali وكذلك to haka nan قالوا suka mana بالواقعة waki waki fata wanda suke masu tawakubi da والشاكة masu kokonto يادي الأصول ومما روي yana da عنه wanda aka wato da gare shi وعلى القول ma'anar الآخر ne zancen بترك da barin تقرير samun sa'al a wayi علي بن أبي yin da abi طالب dalibin وابن da abdullahi عمر dan umara والحسن da abin da البصري shari وهو رأي جماعة من wannan ra'ayin mafi da ma'ana da الفقهاء cikin fatihayi النزاري da malaman والمتكلمين tauhidi واعتدوا بتوريث amma الصحابة sun gama da cewa والتابعين sabon manzon Allah tabi'ai sun gadar da ورثة آل maganar suna الغمورة ala harura amma ba ta harura su ne hawar jaban da suka zo suka ware za su yi kace da abin Allah ya dace za ka ta nan harura sai da abin da ya yi su eh to wannan su ne to wannan da aka kankashe su ai an bar sauran magadan sun gaje su ومن عرف بالقدر ممن مات منهم wanda aka san shi da cewa shi ma ba kadari ne wanda ya mutu da gaskiyar su وجبنهم في مقابر sannan an binne su a المسلمين cikin magabatan musulmai وجري أحكام الإسلام da gudanar عليهم hukunta mutunci akan su قال إسماعيل القاضي Ismail ya faɗa وإنما قال مالك في kada ne ba rubu ya faɗa a القدر cikin kadariyawa وسائر أهل da ma abuta البدع halin bid'a cewa abin da su يستتابون وإن ba zuwa gare su idan تابوا sun tuba alhamdulillahi وإلا idan ku ba haka ba a قتلوا karkashe su لأنه من الفساد في domin dai الأرض wannan ya cikin barna a ban kasa وما قال في yadda ya faɗa المهاجر a cikin yan fashi إن إن رأى الإمام idan قتله shugaba ya ga a kashe yan fashin وإن لم ko da an fashin يقتل da bai kashe yan قتله ba to a kasar wasu ya kashe shi وفساد المهاجر barnan nan ta dan fashi إنما هو في a الأموال cikin dukiyoyi ne ومتاعه da masarautar الدنيا duniya وإن كان قد يدخل ko da أيضا yake في an أمر ka shiga shiga a الدين cikin lamarin addini من سبيل da wannan الحج aikin haji والجهاد وفساد أهل amma البدع barnar dan bida yau معظمه ya على za a musa الدين addini ne وقد يدخل في أمر الدنيا
wato yake shiga cikin lamarin duniya بما يلقون da abin da بين yake jefa shi المسلمين tsakanin musulmai من da العداوة gawa wannan shi ne magana tsakanin iyar akan magana bida irin wayannan da aka jero mana irin su jabariyawa qadariyawa murji'awa hawarijawa mu'tazilawa su ne bida ba abin da a yau zamani ya canja ba da kakan nan kuma tabbata yana zikiri ya zo ya zo na cikin masallaci yana wazifa ta ce masa gida Eh, wannan shi ne juyin da hal da aka samu wasu yan zamani suka kwace sunan sunna din daga hannun ma'abokan sunna ta gaskiya Wanda su ne ahlus sunna wanda kuma suke waɗannan al'amura wanda gano ne daga manzon Allah da sabon manzon Allah za ka ga cewa sunan bid'a wannan barna ce kwarai da gaske amma a cikin bid'a ga sunan da ake magana su Mm.
فسلام
Wannan da yadda kare mai mana في تحقيق القول في إخفاء a cikin المتعولين tabbatar da zance a cikin kabar da masu yin tawili ba ta cin tawili.
هل ذكرنا مذاهب السلف Eh, Cikin tawilin nan za mu tana ta gudun sa. Cewa tawili ba abin arziki ba ne. Da kuma idan ba abin ta ba a baya a cikin littafin ashfa. Mun karanta tawili tawili da gadiye irin su a wato yanzu wato da aka ce an zo zuwa wato gurin da hijabin da zai yi jirra kamar. hijabin da yake gun ubangiji alƙali take ce la hijabul ladhi yali arshar rahman ba wai ana nufin ubangiji ba a al'arshin ubangiji sai ya sa wai da yawon da aka zo wajen a, idan bawa na su tsanke ni a zira'i ni kuma zan ji masa baki idan ya zo mun baki ba mu wani hawal sai alƙali ya tawo da yake abin da ake nufi kusanci ne na bauta in kai bauta zuwa ga Allah sai Allah ya kusanci da wato yi maka baiwa da kajiri yau ba wai kusanci ne na fage ba za ta yi sai ya tawo da wannan da ya zo gurin ice irin su a wato da Allah ba su suke cewa was'alal qaryata ita abin da ake nufi shine was'al ahlal qaryati a tambayi ma abuta da qaryata duk wanda sune tawili to alƙali a ce nan da yace ka fata wa tawili a ce ba irin wani tawili ke nufi irin tawili na barna wanda za a samu ba abuta a hawa'i suna yi misali kamar yadda ɗan shi a suke cewa wato da Allah ya cewa inna Allah ya rubu wa ta kuma kara suka ce wai da Aisha ake ne kaga irin wannan shine kafir da wa'in masu wa'annan tawili wani tawili ne wanda ba shi da dalili ko ta shi addini shi abin da ake nufi ba wai tawili irin wanda malaman su suke yi ba dan kasu tawili ba kyau to yanzu a zami da fadan annabi da annabi ke cewa da Abdullahi bin Abbas annabi masa addu'a Allahumma faqihu bid-din wa allimhu ta'wil Allah ya da shi fiqi wa addini ka sanar da shi tawili to tawili ne shi ne abin da Ibn Jawzi ke cewa yake to masu cewa tawili ba kyau to zai mutum bai shin addu'ar da manzo Allah ya yi wa Abdullahi bin Abbas addu'a ce ta alkhairi ko ko addu'a ce ba karara yawa inda ta alheri ce ba za ki tawili abu alheri ce to da wannan shi
Bari zakarna mazahib yadda wannan banki wato wata biyan nan ta marigaya في إقبال أشعار المتابعة ولا wata هوان san zuciya المتعود ممن قال wanda da قولا wanda ya faɗa wata magana يؤدي wannan da masaku makonan wannan zance yake bayuwa إلى zuwa كفر wani kafirci wa shine idan idan rukima alaihi idan an tsaya aka yi nasa لا يقول ba بما zai faɗi abinda يؤدي wato kusantar da ke bayuwa zuwa gare shi ba وعلى a اختلافهم sassabanin wayannan malamai ne اختلف da الفقهاء yayi da ƙara wa juna sani والمتكلمون في malaman ذلك yanka
ومنهم من سوى abin da التفسير ya kasar da cewa lalle sun kafarta الذي قال به الجمهور domin zaburin malamai suka faɗa من daga السلف margaya ومنهم من yin أباه kuma wanda yake yadda a kafarta su ولن يرى إكراجا من سواد المؤمنين وهو قول أكثر wannan shi ne da الفقهاء yawan malaman bigiyu والمتكلمين suka وقالوا ce هم فساق kuma dai waɗannan murji'awa da mutulawa da waye da sauransu ba ce musu kafirai ba ba ba da ta ku fasaku kafirai ne فساة masu sabo ne ذلال su ne ونور amma ba da ka zai fito daga المسلمين musulmai ونحكم da لهم wannan بأحكامهم da musulunci ولهذا قال da wannan كانون da sun ne ke cewa لا إعادة على من ba mai صلى da sallah ba wanda ya خلفه.
sallah bayan su قال malam sunu da yace وهو قول جميع أصحاب wannan shi ne مالك wannan gaba ɗayan mabiya imamu na maliku المغيرة malam mugira وابن جنادة وأشعبها da abdul azizi قال لأنه مسلم wannan mutum musulmi ne وذنبه لم يخرجه من الإسلام ba واضطرب آخرون amma في ذلك sun rauro a cikin wannan nan ga ووقفوا عن القول بالتكفير kafartawa أو ko ضده kuji ya raka واختلاف قولي amma مالك sabanin zantuka guda biyu na imamu na maliku في ذلك wato a cikin wannan nan ga وتوقفه kuma tawakkulun da ya yi عن إعادة a الصلاة mayar sallah فهم ko ba a mayar ba منه yana da cikin wannan sabanin وإلى نحو من yana هذا tsakanin wannan ne ذهب القاضي أبو بكر kan ya tafi إمام آل wanda shi ne jagoran التعليم ma'abuta ta hakiki kuma والحج jagoran ma'abuta gaskiya وقال إنها من yace wannan matsala ta المؤمنات cikin matsala mai wahalarwa يجي القوم domin su wayannan mutanen لم يسرهوا باسم الكفر bayyana da sunan kafirci ba وإنما قالوا قولا kada sun bazo ta magana ne يؤدي wannan da ke bayuwa إليه zuwa kafirci واضطرب قوله في zancen mai zama ya المسألة rawarwa a cikin wannan matsala على نحو اقتراع Al-Qur'an قول ne مالك da farin imamin imamu na maliku hatta qala sai da ya faɗa ibadi cikin kalami manzansa innahum ala ra'ayi man su ne wa'in kaffara mutane a fara wanda ya tawi kafarta su da tawilin da suke yi la tahillu munakahatu a wasai su bai halatta ba wala aklu bai halatta a zabatihim cikin abin da suka yanka ba wala salatu ala bai halatta ya manhijihim sallah a sabatattan su ba idan ya mutu wa yuklafu fi ana yin sabani a mawaratihim cikin gadayyar gadayyar nan tasu ala al-khilaf ana sabani fi miratil cikin gadayyar nan murtadi al-murtad wanda yake mai ridda wa qala ya aidan faɗa ila yau yace nuwarrisu za mayyitahum mu gadar da matattan su ورثته من magadan nan المسلمين da musulmai ولا نورثه amma من kuma idan المسلمين musulman ne suka rasu ba za mu gane ba za mu yadda su wayannan su gada ba وأكثر ما yawa yawan يجري إلى karkata da tarjima ya tafi zuwa تكذيب barin kafar ta su بالمعاني.
da makoma وكذلك اضطراب فيه قول شيخه haka nan wannan shi ba a da sanin الأشعري tarihi a cikin akida ya zama su ya raurawa وأكثر قوله yawa yawan kashi nasa ترك shi barin kafar التكذيب tawa وأن الكفر كثرة واحدة kuma nan cewa shi kafar ta da ce guda daya وهو الجهل في وجود ya yi a الباقي samuwar ubangiji madaukakin sarki وقال من ya faɗa رد wata marra من اعتقد أن الله wanda ya جسم fito cewa Allah jiki ne أو sai المسيح ku ne abin wato almasihu annabi isa أو بعض من يلقاه في ko kuma shi قبره wanda yake haɗuwa da shi a tafarki وليس wanda bai بعارف san Allah ba وهو kuma ya كافر kafurta ولمثل kuma هذا misalin wannan ne ذهب أبو abu المعالي ma'adi رحمه الله a duniya ne ba Allah ya jin kai gare shi في cikin أجوبته hankocin da ya bayar لأبي wani Muhammadin محمد Abdulhaki وكان ya تعالى zama عن ya tambaye المسألة shi a ita wannan matsala فاعتذر sai ya ba له shi hanzari لأن da الجلسة cewa فيها wato yin cikin cikin يسقط wannan matsala abu ne mai wahala لأن إدخال كافر في domin المجلس shigar da kafiri a cikin addini وإخراج da fitar مسلم da musulmi a عنها gabanin addini عظيم في الدين al'amari ne mai girma a addini sai ka ce wani mushriki ne ko wani kafiri ne abu ne mai girma a addini sai za mu ke jinjira ga jagororin mu Allah saka musu alkhairi duk da zafin sabani ya da samu da izala ba a ba wa wani dama ya kafa da izala su ne masu kafarta mu da kuma alhamdulillah su ma daga baya kaga bisa kyakkyawar ɗabi'a da aka yi musu yau sun fara ganewa sun yadda cewa musulmai ne mu a wato mumine musulmai ne mu ahli sunna ne eh to da sai mu Allah godiya dan ba mu shiga ba to da ka sune muka tiri wasu ba su ba tiri wasu ba yawa kuma alhamdulillah ai da ba mu ake bukata kenan a gani tsaro duk lokacin da zaka yi wani rabi ko zaka yi wata magana ai su kike a gani to kuma alhamdulillah ko na farko ba su gane ba na yanzu sun gane eh Ah, yanzu lokacin da shi malam gumi Allah ya masa rahama yake faɗa a cikin wani tafsirinsa a ƙarƙashin wal'abdun mumin na kanin shirin ai ya faɗa a gurin cewar a wannan ayar za a gane gwa- gwari kirista da ɗan dalila ƙarara gwari kirista da ɗan dalila shi ma kuma ismail ya sun ya faɗa wannan magana cewa ya kamata tare da su da yan- da su da kiristoci su yaƙi yan dariga saboda yan dariga su ne suka bata addini abin ba wai kan suka wani addini suka bata na kiristoci suka bata ko na musulunci suka bata tun da kun tuna ba ta kawai da kiristoci to so da haka amma alhamdulillah tunda su yaran nasu yanzu sun fara ganewa sun yadda cewa kuma dama shi ne abin da ake bukata al'umma mazala su haɗu shi ne abin da ya fi na raguwa Eh. sai da ta kawo ma za ka musulunta a hannun wasu wasu da kai na kan sunanta ta ta da zama kamar kai a can ya fi ma to abin da ke ji wannan me wannan an faranta manzon Allah kenan bai ba Allah ka ba وقال غيرهما من wasu mai المهاجرين nan daga muhajirai sun fada الذي يجب yace abin da yake wajaba ali tarawi yayuwa daga kafirtawa في a cikin babu na آل dawili وإن استوى ومن دي هل التعفنة لما تصلى masu kalin الموجهة Allah hadari حذر ne والخطأ في ترك shi kuma عرف kuskure a cikin barin الكافر kafiri guda dubu أعود من Yan الخطأ kauye في mutum ya ترك kuskure a cikin جمتين mutum ya zubar da koda wato kaho daya Min jami musulmin wahidin.
daga jami musulmi guda daya.
وقد قال صلى الله Manzon عليه Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم hakika ya faɗa وإذا يجي إذا سمعت قالوا إذا- يعني يعني الشهادة الشهادة.
أتموا مني yake nan suna nan دماءهم suna sun sun kubuta gabari na da وأموالهم dukiyoyinsu إلا sai da بحقها hakinta وحسابهم samun على kuma ya tabbata da الله Allah ga Allah ta'ala والعصمة kaga مقطوع wato بها kiyayuwa isma makadubin biya abin yankewa ne da ita مع a الشهادة shahada ولا ba تلتفتوا ba ta da ba ta dauka kuwa ويستبى ba za a haɗa su sabanin مصابها kalmar shahada ba إلا irin na بكامل fiskalihi ولا قاطعة babu kuma wani na بشرع fiskali na shari'a ولا babu wani قياس kiyasi ya kai عليه nasa وألفاظ to na fitar nan na hadisai masu الأحاديث zuwa في a الوعد cikin babi معرضة da ya fito wa wasu للتأويل littawi daga tawili وما جاء من abin da ya zo mai hana daga cikin a cikin bayyanawa الكفر da kafin nan na الجاهلية gadariyawa da وقوله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce لا شام za لوجه su rabu a cikin الإسلام musulunci وتسمية yadda manzon Allah ya ambaci الرافضة arrabiza arabizawa da shirka وإطلاق da kuma اللعنة wawaita la'anta عليهم gare su وكذلك في الكوارث haka nan da abin da manzon Allah ya faɗa a cikin hawarijawa وكيدهم wayannan من أهل da kuma abokan الأهواء son zuciya وقد يعتد بها من يقول wanda yake بالتكفير cewa sun za- sun zama kafirai zai iya kafa hujja da wannan وقد يجيب shi kuma ɗaya الآخر zai iya bashi amsa wanda yake ganin ba kafirai bane بأنه قد cewa ai ورد irin مثل هذه wannan na sun الألفاظ sun في zo a الحديث cikin wani hadisin في غير a cikin الكفرة wani kafirai على طريق a sakamakon التغليب kyaurarawa وكفر دون sannan كفر kuma abin kafirci kuma bayan kafirci وإشراك sannan دون kuma abin shirka kuma إشراك bayan shirka وقد ورد مثله في irin wannan ya zo الرياء a cikin riya don mun nana cewa arriyahu ashirkul asgar نعم da ووقوق kuma الوالدين alwalidaini da والزوج kuma azzauju da والزوري kuma wato mutum ya saba wa mijinsa ai ba saba wa mijinsa wato da kuma kiran ƙarya نعم وغير معصية da wani wato turba wala وإذا كان da wani موتا sabo idan ya الأمرين zama to kuma mai ɗaukar fassara guda biyu ne ولا يقدر ولا على يمكن دليل أحدهما الكذبة إلا ne da بدليل wanda zai wanda yake صحيح yanke وقوله في da wanda manzon Allah القواعد sallallahu alaihi wasallama dai a cikin hawarijawa هم من شر suna da cikin mafi البرية sharrin halitta وهذه صفة الكفار ne sunan hawarijawa fa duk abin da ke faruwa a irin abubuwan da ake nuna a yanzu sun nan da irin su harkar boko haram sun nan duk su ne domin asalin dama rashin imani a nan ya same su su a gurin su duk mutumin da yi laifi ya kafarta suna ganin duk mutum halal ne kawai ba son kansa eh asalin hawar jawa ke amma hawar jawa sun kofa kwana suke suna sallah kwana suke suna zikiri yasa lokacin da aka tambaye sai na yasa aka ce sai na ruwa yasa mutanen kafare ne masu yaƙa sa ɗinnan sai ce a kun min al kufri fa sun ku da kafirci ba kafare bane ba saboda kullum cikin kalmar shahada su da zikirin Allah ta so munafikai ne sai ta ba munafikai bane ba domin munafikai la yasku da la illa qalila sai su kwana su suna zikirin Allah ta so wayannan wayannan wayannan mutane ne sai su ai mutane ne ƴan uwan mu ne sai suka bauɗe gabarin gaskiya mu kuma muke ƙoƙarin sai mun da da su gaskiya wannan su ne hawarijawa lokacin da sayyidina ali ya daga shugaban shi har sun san bayar da mimi ya ce sabu suna yadda manzo Allah ya ga mana sifarsa kun gani shi ne suka ce shi ne sai na sai kwanta da shi kace shi sai suka ce kai alhamdulillah yau an kashe mana bakin sanya sai sai na ce a'a annabi ya ga ya da duniya za ta zama sauran mutum uku to sai an samu mutum daya a ciki ba hawari ma'ana dai abin zai ta bibiya ne shi za duk lokacin da garfin imani na mutum ya kashe mai kalmar shahada ko ya kashe mai musulmi to duk daga wannan awar rashin domin ai irin wannan rashin imanin da ake ganin sa a yau ai an yi irin sa a wancan lokacin su ne mutanen da suka kashe abdullahi bin khabbab bin arabi abdullahi bin khabbab bin arabi da ya ga abin yayi tsamari sai ya ce bari ya fita da addinin sa ya bar gari baki daya sai ya fita irin yadda muke jin labarin su suna bibiyar dazuzzuka suna zama a yau a kowane gari to haka suke a zamanin manzon Allah a zamanin sahabban manzon Allah ba su irin gari suka zo suka fake a wani daji haka yanzu da shi shi Abdullahi bin Khabbab sai ya biyo ta hanyar da ya biyo ta hanyar suka kama shi suka ce kai waye kai ce ni ne Abdullahi bin Khabbab suka ce sahibi Rasulullahi sahabban manzon Allah ya ce eh ni sahabban manzon Allah ne. su ma wanda ta zama annabi sun su baki daya ka taɓa wani annabi ce na taɓa wani annabi ka ji ba magana da bakin annabi ce na ji me ka taɓa ji annabi ya ce yace annabi ya ce idan ka ga musifa fa tana ta ta bayyana cikin al'umma to ka gudu da addinin ka da jikinka kar ka zamanto bawan Allah mai kisa ka zamanto bawan Allah abin kashewa fa kun abdullahi maqtul wala takun abdullahi qatil suka ce ha kada annabi ya ce suka ce ha kada annabi ya ce suka kama shi kai kai matarsa tana da ciki suka yanka cikin a wannan lokacin ba za mu yanka kuma ma Allah ta wata to tun da ga azna ba suna ta musulmai to yan uwansu dan wanda Allah ya faɗa cewa har sai sun tike da kashin ya saboda ka sai dai mutum neman tsari daga su Allah ya kiyaye mu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sharru qabilin ta ta'jimi manzo Allah ya ce wayannan mutane su ne sharrin jama'a da sai ga kasan wato fatan nan sama duba liman qatalahum ya tabbata ga wanda ya kashe su aw qataluhu wa qala annabi ya fada ya ce wa idza wajadtum faqtuluhum ku karkace su san adawa wa zairu hadha al-kufri zahirin wannan kafirci la siyama ma wato kafirci ne balagana ma kamanta su da annabi yayi ya ce da adawa wala tajbi man yara wanda ya shiga ganin kafirai zai fito ai da ma ada kafirai ne annabi ya kamanta su da adawa ko su ma kafirai ne wa yaqulu lahu sai al-akhiru ce wanda yana ganin ba kafirai bane ba na'am inna ma zalika min ai wannan qatiyyin sifar da aka faɗa saboda sifar sifar da suke yi ne لخروجهم على المسلمين saboda sifar da suke yi gabar musulmai وبغيهم عليهم zalimin da suke ba musulmai بدليله من الحديث wannan نفسه hadisi kansa يقتلون هذا الإسلام kace ma wuta musulunci وقتلوهم هاهنا kaga حيث kiran لا zauna a wannan يقرون.
a wannan guri haji ne ba sai na kafirci ba نعم مم.
وذكر عاجم ambatan adawa da aka yi تشبيه للقتل kamanceceniya ne na kisan da وهله halittin kisan لا ba wai للمقتول.
kamanceceniya ne na wanda za a kashe ba نعم مم.
وليس كل من حكم kuma za su بقتله iya cewa wato ba duk wanda aka yi hukunci da kai shi bane يحكم za a yi hukunci cewa بحكمه ya gafarta ويعارضه har ma ya بقول kuma masa خالد بن rabin العلي.
nan halin dan dan halin dan wajen cikin hadisi دعني tare ni أجيب kare قلوبه wuya يا da ya رسول mai shi Allah الله فقال لعله يهتدي sai manzon Allah ya ce sai yana yin sallah a cikin sallah ba su yi kenan نعم فإن اهتدوا بقوله idan sun gaba wajen alƙalar annabi sallallahu alaihi wasallama يقرؤون القرآن cewa za su dan karanta alqur'ani لا يجاوز Qur'anin ba عن zai iya kare wasu ناجرهم kogaran su ba فأخبر sai عن manzon Allah ya ba labarin الإيمان cewa imanin لم يذكر sam sam ma bai shiga قلوبهم bukatun su ba وكذلك wa ga annabi قوله sallallahu alaihi wasallama يمرقون cewa za su fita daga cikin من addini مروق الشام من irin kusan الرمية da wato kusan kusan da suke biya daga cikin aba dabba a bahar ba نعم ثم لا يعودون sannan ba za إليه su dawo zuwa gare shi ba حتى يعود الشام hatta على wannan kibiya ta dawo alafu ki amsa sarki ya kasa da وبقوله faɗannan nasa da ya ce سبق الفرس والدمع wato wato sabaka kansa wadda ba نعم eh tumbur kuma ta rigaya ko kuma ta rigaya tumbur kuma ta rigaya jini نعم يدل على أنه ومن هنا لم يتعلق من سريع الإسلام wato بشيء ina nutsuwa sam sam wato bai mara kai da wani abu a musulunci ba نعم eh annabi yana faɗa a cikin misalin da yake faɗa ne yake zan taɓa ba dabba wato lokacin da aka harbi dabba a ba harba ana harbarta idan mutum ya iya harba kuma harbin mai ƙarfi ne za ta fice daga jikin dabba ta shiga ta fita sannan idan an ɗauko ta aka duba sai aka ba mu jiya ce saboda ne saboda saurin shiga da sauran fitar za ka sai kaga shi ma ce za a abin ya wuce sai a rinka tunanin ma anya ma ko wayannan sauran musulmai ne su wanda ake magana da su
أجابه to sai wasu الآخرون su ba da amsa su ce أن معنى لا أي معنى لا يجاوز على يجاوز رجلهم.
لا shine يفهمون ba sa bayyana karatun معانيهم alqur'ani بقلوبهم da zukatan su ولا تنشروا له sanan صدورهم karatun su babu suna babu babu suna yi wata lahu saboda alqur'ani ولا تعمل به gaban su babu suna جوارهم aiki da shi wa وأراءهم arahum su kuma wayannan sauran su su mu'arada بقوله cewa ويمارى في za mu البر alinga yin tsere fi da tuki a cikin tsakiya وهذا يقتضي kaga wannan yana التشوق في hukunta hukunto حاله a cikin halinsa وإن تجوا بقول أبي سعيد idan ma sun gaba wajen الخدري abu da da kuduri في هذا a cikin wannan الحديث hadisi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول cewa يخرج في هذه wato الأمة ya faru da biya da ummar za a samu sun fito a cikin wannan al'umma ولم bai يكن ce من هذه daga wannan al'umma za a samu ba وتعرير da kuma yadda abu sai da yi رواية na rairayi wannan riwaya da وإتقان kuma yadda ya rubuta wannan الشرطة labazi أجابهم da sai wasu malaman su الآخرون ba su amsa لأن da cewa العبادة ai fassara da بالدين shi لا تقتدي ba ta hukunta تشريعا bayyanawa بكونه daga من mace wasu غير ba a cikin al'umman الأمة manzon Allah بخلاف sabanin لفظتهم lafazin التي wannan da هي ta zama dole tabi'i للتبعيد daga tabi'i وكونهم من da ce wasu الأمة cikin al'umma wani bangare ne a al'ummar مع أنه قد روي عن har cewa an rasu da أبي yabi da ligibari da وعلي sayyidina aliyu وأبي da aliyu da أمامة wani da وغيرهم wasu wayannan في هذا cikin wannan الحديث hadisi يخرج من Allah ya ce za a أمتي samu wani za su fito daga al'umma ta وسيكون wata ruwayar ma ummati yace da sannu bai kasance a cikin al'umma ta wa huruful ma'ani yace harfan mushtarikatun ma'ani wanda suna suna da tarayya a junansu fala ta'awil ba a ala wani garo a ikrajihim gamsar da su min al'ummati.
daga al'umman manzon Allah Fi- da lafazin fi wala ko ba ala a shiga da su ikrajihim fi a biya cikin al'umman manzon Allah Min- da lafazin min lakin aba sa'id sai abu da ya gudunmi Allah ya kare ta gare shi أجاد ya ما kyauta شاء abin da من Allah ya so الذي a cikin fadakarwa الذي نبى wanda Allah عليه abin da ya وهذا fadaka a kai nasa مما يدل على Imam Ali ya ce wannan yana daga cikin abin da تأكيد yake shirewa sa yalwar cikin nan na sabon annabi وتحقيق kuma da tabbatar المعاني da ma'anonin kalmomin da su yake fita daga bakin manzon Allah واستنباطها من الألفاظ وتعبيرهم da kuma لها rerewar da aka gare ta وتوقيعهم للرواية هذه المذاهب wayannan musu ne mazabobi a rubuta ababen sani لآل jama'a mu ta السنة sunna ولغيرهم من الفرق فيها مقالات كثيرة masu yawa مضطربة masu كثيفة kuma rauni أقربها Mafi قول kusa da shi جهل ne faɗin nan na jamu ɗan safuwana shi jamu kenan نعم shi kuma jamu yana da cikin jagoran aƙidar jahmiya Eh, shi ne mai cewa a wato yana yana da aƙidoji masu muni bare da gaske نعم shi ne mai cewa shi ya ma zai musalla su ya gano inda Allah yake eh sai dai kun arba'in baya sallah jamu ɗan safuwana eh sannan kuma daga baya sai ya dawo yana sallah amma in ya sujjada wato ba zai ce subhana rabbiyal a'la ba in ta ala to Allah sama yake zai ce subhana rabbiyal a'la wal asfal eh haka ke yin sirrin ba wato ya haka ke yin abubuwan ba kuma yana ɗebo mutanen su zai samu inda kutare da guragu su sai ce ku zo ku ga aikin arawar rahimi wato yana izgiri ga aikin Allah to shine jamu nan su kwana ومحمد بن da ma mun شبيب dan shabibin إن الكفر sai ce بالله wato kafirci da Allah الجهل shi ne به rashin sani da shi لا يكفر أحد Allah بغير kafirta da yawa da wani ذلك wannan وقال أبو abu da الهذيل ya faɗa إن كل yake متأول dukkan wani mai tawili كان تاويله تشبيها لله eh wato shi da cikin aqida da wancan bawan Allah ya ce akwai karewar ikon Allah sana'u qudratul lahi shi ya mu kawara sannan kuma ya ce akwai karewar aljanna da karewar wuta ya ce dole za a samu wuta rana babu aljanna babu wuta yace ai saboda in an ce za su dawoma to sun daidaita sun kishiyanci Allah ke Allah ne madawwami ba da za a samu kuma aljanna ta dawoma ita ba ko bari kuma yin aljanna za a ji da katifa kuma wannan malamin ka ɗauka wani yanzu shekara ta ɗari da hamsin ya rasu ɗari da hamsin a gaba kayan musulun shekara dubu da ɗari biyu da hamsin ya rasu Ba. shi za a malam malamin sun da Allah ya masa rama da ke cewa duk wata shekara ta kaɗa gana yi an yi ta tuntun eh an yi ta tuntun ba wai sai yanzu ba ce ba Mhm. na وإن كان تاويله تشبيها لله ko da ya zamanto بكلمه wato tawilin nan nasa a kamar tawon bangiji da halitta ne وتجويرا له wato في jirgin فعله jirgi gare shi a cikin aikinsa وتكذيبا wato لخبره sare mantawa ga labarinsa وهو wanda ya wannan كافر aiki ya kafarta وكل من أثبت wala شيئا abu da zai abu قديما da zai yake faɗa daga cikin murza yake duk wanda ya tabbatar da wani abu wanda ba shi da farko لا يقال له wanda ba a ce masa الله Allah وهو shi ma wannan kafirun.
mutumin ya kafarta وقال بعض ya المتكلمين ce malaman tauhidi sun faɗa إن كان ممن عرف idan ya mutu dama الأصل ya san asali وبنى kuma ya yi gini عليه akan asalin وكان فيما هو من أوساط ya zama shi a cikin الله abin da yake na sobin nan na ubangiji وهو ya كافر kafarta وإن لم يكن من idan هذا ku bi san الوالد wannan asalin ba ta fara وفاته masa fasiki ne إلا أن يكون ممن لم يعرف daidai idan ya wani الأصل wanda bai san asali ba وهو wanda ya ce مخطئ masa wato mai kuskure ne غير ba za a ce كافر masa kafiri ba وزعم عبيد الله بن الحسن ubaidullahi dan الأول hasan al'ambari ya tafi لا تسوي بأقوال zuwa kasar da zan cika da المسلمين masu intihadi Yawan a cikin wato tsohon usulul dini tauhidi فيما كان أرزشا abin da ya zama karan mara ne ga tawili وفارق في ذلك فرق الأمة ya bar wato jama'an nan na al'umma إذ أجمعوا Domin dai suna الجواب bin على wannan أن amma الحق cewa ita gaskiya في أصول a tanin الدين wato ilimin tauhidi Yiwa tana da ke- cikin mutum ɗaya والمخطئ wanda ya kuskure فيه a cikinsa kuma mai عاصم zunubi ne mai sabo ne فاسق fasiki ne وإنما kada dai sabani الكلام matabbaci ne a cikin kafirta shi وقال القاضي أبو بكر alƙali ya ƙoƙarin الباقي zaɓin lami ya kai to مثل قول عبيد الله an Dawud al-Asfahani ya rawaito misalin faɗin ubaidillahi daga dawud al-asfahani yau Qala yake faɗa yake cewa wa ka qaumun anhuma wasu mutane an sama gaisu an ma gare su annahu wa cewa su la ne dalika wannan ka fi kulli man alima cikin Allah duk wanda Allah ta'ala ya wa san min hali daga halinsa istifra ya samu dama fi a qarad cikin al-hayy neman gaskiya ya bato ya bincike a ilimin sa tauhidi min hadi daga ma'abuta addinin mu aw min ko daga ghayrihim kuma yannan وقالنا وهذا القول جاهز jahizu ma ya faɗi wani misalin irin wannan zance ويمامة
shi ne mai cewa da alif tabi da masu wata gumaka duk ba za su bauta ba eh saboda ai Allah ke bauta su ma shi ne jahi ne daga cikin manyan malamai na musulmawa da kuma su ma mutu
في أن كثيرا من العامة cewa kuma wato gaba ɗayan gaba wato ka sai mai amatu wanda sai Na'am.
wato yawan yawan amawa su ne wanda suke jahilai da kuma mata da kuma albulai bawaye ومقلد da masu koyi da النصارى nasara da واليهود yahudawa وغيرهم.
wasu wayannan لا وجود لله عليهم wani suka ce babu hujja ga Allah da zai kama su إذ لم تكن لهم طباع domin dai ba su da wata ɗabi'a يمكن معها wanda za su iya الاستدلال kama hujja da ita akan sanin Allah so da ka sai ba dalilin da za a kama su
وقلنا الغزالي قريبا من هذا imam al-ghazali yace Wannan- wato al-imam al-ghazali ya nufi kariban wato mafi kusanci min hazal mata daga wannan matafiya ta wayannan mutane في كتاب sai التبرقة littafin sa na Afrika نعم Mm.
وقائل هذا كله كافر eh to wannan magana ta al-ghazali sabau kalami نعم sabau kalami نعم eh wato wato malam ba aka so ya rubuta ba to sai rubuta kuma zuwa haka eh domin kaga imam al-ghazali ai malami ne babba a cikin malaman al'umma eh malami ne ba cikin amana ba so da haka wannan baya da cikin aqidarsa cewa Allah ba shi da hujja da zai kama wawaye da kuma mata da ammawa mutane da muqallafin musayawar yahudi a ce Allah bai da hujja kan wannan wannan magana ba ta cikin lissafin tabbika yau so da haka wannan kuma kalamin ne na da kanin wannan ne yasa aka samu wasu takardar rubuce-rubuce akan shi alƙali din har da kiran ƙarya shi alƙali ne mun faɗa ya rasu a shekara ta ɗari biyar da arba'in da hudu shi kuma imamu gazali ya rasu a shekara ta ɗari biyar da biyar dama ɗari hudu da hamsin haka ya fi shi shekara ta hamsin da biyar a duniya to wai ta ce wai bisa wannan zance da alƙali ya rubuta sai gazali ya masa addu'a da ya masa addu'a sai imamun alƙali ya yi masa a ranar a ranar asabar wato sai masa addu'a sai a take Allah ya masa addu'a sai ya masa addu'a wannan magana tana nan a cikin littafin a wato tabaqatul a tabaqatul awliya a tabaq- a tabaqatul kubra na Imam Sha'rani wanda wannan zance kimshe ne ake yi shi Sha'rani a muqaddimar littafin take amma bai tabbata so da wanda ya kalli tarihin rayuwar su zai san cewa wannan ƙarya ne dalili shi alƙali fa dari da da da hujjar su kaga bayan kaurar gazali da shekara wajen 39 wannan ƙaryar su ga za a ce kuma wai gazali imam gazali yayi wa alƙali addu'a addu'a ta kama shi a ce ki mutu bayan shi gazalin fa shekara ta 35 da rasuwar ma eh, gazalin sannan kuma alƙali yayi rasu a wannan ba gaskiya bane to haka isa wannan sabon kalamin na alƙali kuma wannan magana ta cikin kitabun suka babu ita su zafi alƙali sai alƙali sai wata wa ƙa'idu haza mai faɗin wannan magana irin su jahili da su mamadu da aka faɗi a baya masu faɗin wannan magana kafirin sun kafirta bin ijma'in da ijma'in malamai
على كبر من لم يكفر a أحدا من kafircin wanda bai kafirta النصارى ɗaya da cikin nasara ba da واليهود yahudawa وكل من da duk فارق wanda ya bar addinin nan na musulmai المسلمين أو ko وقف ko a في ya tawo cikin تكفيرهم kafirta su أو ko شك ko ya kokonto قال القاضي alƙali أبو abu bakar بكر al-bakillani ya ce لأن domin dai التوقيف tawakufi da yin والإجماع jima'i اتفق على Allah ya كبرهم furta nan nasu ومن وقف wanda في ya tafi a ذلك cikin wannan ka فقد كذب da النفس nafsi والتوكيف ya da kuma tauki ba أو ko شك ko ya فيه.
kokonto a cikin sa shi والتكذيب kuma sai bantawa أو ko الشوك kokonto فيه bi a لا cikin sa يقع ba إلا zai kuma من kai wanda ya كافر.
kafiri ko فصل sarki Allah ka rabe mana في بيان ما هو من المقالات a cikin كفر abin da ake ganin sa wato annabi zaman suka wanda wannan abin kafirci ne وما da abin da ake يتوقف tawakufi a cikin sa أو ko ba ake samani a يختلف cikin sa وما ليس da بكفر kuma abin da ba kafirci ba نعم eh akwai abubuwan da kafirci ne wasu abubuwa ba kafirci ne ba daga cikin irin su irin abin da babban malamin na ibn adar haitami ya kawo su a cikin littafin sa na azawajir a nake taratul kaba'ir yace da yawa ana yin wasu abubuwa wanda rijin amma ba sani ba kuma suna suna yawa cikin al'ummar musulmai su saboda haka dole a yi faɗakar a kansu daga cikin su shine yin izbiri da sunan Allah ko umarnin Allah ko alƙawarin Allah ko kuma narko da ubangiji ya alƙawarin kai saboda haka yin wannan rijin ko kuma mutum ya ce ai ko Allah ne ya umarce ni ne abu kaza ba zan ba to ya kafarta wannan wurin ya yarda ko kuma mutum ya ce a da annabi zai shaida akan abu kaza ko mala'ika zai shaida akan abu kaza ba zan yarda ba to shi ma wannan ya yarda ko mutum ya ce ai da nan saboda wani inda yake wani bangare ya ce da alƙibla nan take to ba zai kalli da ya sallah ba to shi ma wannan ya yarda ko aka ce da shi ka yanke farcenka sunna ne sai ce ba zan yanke ba ko da sunna ne to shi ma ya yarda eh ko kuma ya ce fulanin fi ainihin kar ya mutu wana ido na samu bai bude shi bayan ku musulmi ne to shi ma wannan domin annabi ya faɗa man kaji a cikin ya kaji ba za ya abu to da ka a zirin wayannan bincika ne wayanda idan mutum ya yi su ya kafarta ko ya ce lau kana fulanin nabiyyar ma'amantu bihi da wani annabi ne ba zan imani da shi ba to shi ma wannan ya yarda da mutum zai ji mai kiran sallah ya ce ƙarya yake yi to shi ma ya yarda ko ka ce la haula la quwwata ba ta maganin yunwa shi ma yarda na daga addinin musulunci ko kuma mutum ya ce ai shi ba zai tsoron alkiyama ma'ana ya shirya maka to shi ma yarda ya annabawan Allah ana ba Allah barin su cewa ba a tambayi annabi Isa annabawa a ce ba za a wuce annabawan da kansu za a tara sama a kiyama Allah ce ma za mu dukkan lawo kai mutane sako me suka ba ku amsa sun ce la ilma lana ba mu sani me yawa ne saboda sun yi cewa annaba ba da kansu to ya kuma wani ce shi ba tsoron alkiyama to irin wayannan abubuwan dole sai mutum ya kiyaye ya gane ko kuma mutum a ce da shi bi haƙƙi rasulullahi sai manzon Allah sai mutum ya la'ana shi ma wannan ya yarda shi da ana korewa ce shi sa malamin ba sa wato wato a dardu min rahmatullahi shi ake rabbul alamin to amma a dardu yana zuwa da malan la'an to da yanzu ko almajiri ne ya nemi ka bai ta ko da annabi to yi magance mai kyau shi kara kore shi akwai maza da da to kuma wannan bangaren da ka yi maganar riddan da ake cewa ridda ridda ridda kar ma dauka shi kenan irin yadda wasu a can baya suke yi wai na cewa da kai ridda sun so shi kenan a sha Allah la ilaha illallah yanzu na damu su bi eh to ci gaba wannan barna ce babba domin wanda irida to ai akwai wasu hukunce hukunce suka biyo baya mutum yana yin ridda me na wajen faɗa a cikin arridda su kufur musulmi da cewa wa asqatat salatan wa siyaman wa hajjan taqaddama mutumin da irida to yanzu in ya musulunta kai ya tunanin sallar sa ta akwai ta babu komai yanzu komai ya saraya azumin duk da ya rushe aikin hajjin da ya rushe yanzu sabon musulmi ne kawai yanzu zai fara aiki matarsa ma idan suna tare to sun rabu sai an saka ɗaurin aure domin ba aure tsakanin kafiri da musulma to da kawai na abubuwan zuwa sai mutum ya kiyaye su ya kiyaye bakinsa daga shiga cikin irin wannan Allah ka kiyaye na'am
ila kai sani anna shaqiqa hadha al-fasl cewa hakikanin shi wannan fasali wa kayfa da ya yi rikici a cikinsa mawrudu wa maganganun gina shari'a wala wajala lil aqli fi babu magudanar hankali ji a cikinsa wal fasl al fasali wanda bayyin yake bayyananne fi cikin hadha wannan wannan magana anna kullu cewa dukkan wata magana maqalatin sarrat bi wacce ta bayyana kore ubangiji aw al ko ta kore kasantuwar wajala Allah aw ibadati adin ko ta ba da ghayrillah dama abota wani Allah ba Allah ba aw ma ko allah abota wa Allah tare da Allah wa hiya kufrun abota wani Allah tare da Allah wannan kafirci ne kama qala jallati dari amma ba da na da hariyawa masu cewa in ma wa yi rukuna illa da hau zuwa gurin su kawai laifin suke aiki to wai nan ma ma kafirai da wata magana wa sha'ir bi raki ashabi jama'a abota wato wato firkokin nan na alislaini masu cewa Allah guda biyu ne akwai Allah biyu akwai Allah masu eh to su wannan kafirai da wata magana min al-dikaniyati taniyawa wato wani sun ne jagoran su ana kiransa sa tisan
wal da ma na ma'nawi wuyatu shi ma wani sun ne ana kiransa mali shi shi ne jagoran su wa shi bayi da makamantan irin wannan daga cikin sahihawa su ne masu bauta mala'iku ko masu bauta taurari da sauransu wannan da kuma nasara nasara wal da majusawa masu bauta wa rana ai wuta والذين da wanda suka yi tarayya da bauta wa gumaka أو الملائكة الملائكة أو ko الشياطين shedanu أو ko masu bauta wa الجن rana أو ko masu bauta wa النجوم sauraro أو النار ko ko masu bauta wa wuta أو أحد ko غير ko masu bauta wa الله wani Allah من daga مشرك cikin mutanen na Larabawa وآل da mutanen الهند Indiya masu والصين bauta kamar kenan da mutanen China wato Sin China kenan Mm.
والسودان baka bakaken fata وغيرهم wayannan ممن لا wanda ma يؤمن kan لا كتاب ba su zako mai zuwa ga lissafi
وكذلك القرآن haka nan karami dawa wanda jagoran su shi ya kiransa keremit wani shekari ne eh shi keremitin nan shi ne wanda a, ya taɓa zuwa ya karkashe alhazai a makka ya karkashe su an ce a ya kashe mutane akalla fiye da dubu ɗari uku sannan kuma ya hau kan ka'aba yana cewa ana lillahi wa billahi ana ya khalqul khalqa wa ubnihim ana wai Allah yana halitta ne kuma yana tsara kan duka ya cire baitul a wato hajjal aswad ita bar shi garin sai da aka samu su gungun jama'a sun so daga masar suka je suka yaƙe shi aka je a kashe irin mutum aka ɗauko hajjal aswad sai aka baka mai da shi amma ya yi shekaru a wannan lokacin gurin haka yake ba hajjal aswad eh ya mutu Allah ya kara nauyin kasa Amin.
abinda ibn hajar wannan zahabi ke fara kenan a cikin sirru alamun dubala
وأصحاب jama'a الهلول abota sabaka masu cewa Allah yana sauka a cikin su eh والتناسك da kuma masu من alaƙa masu cewa الباطل wai rawuka suna turuwa ne daga cikin zuwa wani jikin idan wani ya mutu shi kenan sai wannan ran nasa ya tashi sauka a tashi sai sauka a cikin wani wata mata ta tafi wani shi kenan
والتيار daga cikin baɗin yawa da kuma wato ɗayyara wato wasu mutane ne wanda ake jingina zuwa da Jafar ɗayyara Jafar yayin sai na Ali Allah ya kare ta gare shi wanda ake masa lafazi da ɗayyara da kuma ɗayyari yawa su kira su daga cikin rajibawa ba za ka sai na Abubakar sai na Umar Mm.
وكذلك to haka nan من شرف في wanda ya إله yarda cewa ya yarda akwai Allah ya yarda Allah shi ووعدانيته kadai ne ولكن له sai da cewa shi اعتقد أنه wai غير عليم ya kusa cewa wato Allah ba mai rai bane أو ko غير ya ce كريم ba ba ba shi wato ina da farko wa annahu mudasu cewa fararre ne أو ko ba ya مصور sura أو جعله ko ya ولدا yi wa Allah da awarda أو ko abokiyar ba صاحبة أو ko ko wani والدا mahaifi أو أنت ko ba متولد shi abin haifuwa ne بخير min shayin daga wani abu أو ko ko bai كائن عدو kasancewa ne an gare shi أو أن معه في ila abada الأبد shay'an شيئا qadiman قديما ghayruhu wannan yana raddi ga ibn taymiya duk da ibn taymiya bai halarci alƙalin ya ba domin ibn taymiya ɗari bakwai ya zama ashirin da biyar yarsu shi ba alƙalin ya ɗari biyar da arba'in da hudu kaga makalin su zangar da biyu ne to amma wannan shi ne aƙida ibn taymiya cewar allah wato ba shi kaɗai ba ne wannan shi ake kiransa aqidarsa ta hawadisa la awwala laha wanda wannan barna ce babba a cikin addinin musulunci hawadisa la awwala laha wanda imamu sufki a zamanin sa yayin ibn tabiya rabi ita ta wannan magana ta ka ta magana farko ta warware karshen ka ce hawadisa faranun abubuwa sai ce la awwala laha ba su da farko to ai magana karshe ya warware magana farko eh kuma haka wannan sako ne babba eh har ya kawo cewar ai ai akwai hadisi da yazo kana Allahu wa lam yakun shay'un ma'ahu da kuma ɗaya ruwayar kana Allah wala da kun shi'un gairu sai ce ai wala da kun shi'un ba hudun nan ba tabbata a wato ce ba tabbata ba wala da kun shi'un gairu shi tabbata ibn hadar ya masa raddi a cikin fitowar bayan na cewa ai wannan hada hadisan guda biyu mai yiwuwa ne yawa Allah yana Allah Allah kana Allah Allah ya tabbata wala da kun shi'un ba ba wani abu tare da Allah shi kadai yake sai kuma ce a wala da kun shi'un gairu ba wani abu ban da shi sai kake so ya tabbatar da cewa a iya samun wani abu tare da Allah wannan shi ne aqidar ibn taymiya wanda kuma muna fatan Allah ya sa kafin ya mutu ya tuba Mhm. Amin. Amin.
وذلك كله كفر
aw anna sami'an lil alami siwan ko ko sama sani ko cewa wai akwai wani mai mai juya duniya siwan ba Allah ba aw mun jiran gaira ku ko mai tadbirin duniya gaira ba Allah ba imam al-qali fa zalika kulluhu kufrun wannan magana gaba da ta kafirci bi ijma'i sunna ijma'i musulmai wannan ba magana al-qali ya wato ijma'in musulmai ko idan mutum ya duba littafin a a a wato a ibn hazm yana da tabi ne mai ijma'i shi ma ya kawo wannan magana cewa duk wanda ya ce akwai wani abu tare da Allah shi ma ya kafarta Allah shi kare ne kawai ba shi fa qawli ilahi
wato daga cikin farsamawa wal da masu ilimin munajjina taurari wal tawaina da kuma wato masu ilimin nan na ɗabi'a a yan leta kenan na'am wa kadhalika to haka nan wanda ya da'awar cewa wai yana zama da Allah wal yana hawa zuwa ga Allah wa yana zance da Allah aw hulula ko ba yana sabaka fi ahadil a cikin ɗayan ashkari jikuna fa qawli ba'dil kamar shi kudin mutasawwifati tashin wasu masu da'awar sufanci wal da ba'in baɗiniyawa wan da nasara nasara wal da karaminawa qarani wannan musawufa su ne masu da'awar sufaye ba sufayen gaske bane ba na'am eh masu da'awar sufanci ne ah, domin shi sufanci bari'un ne min tuhumatul hululi wal ittihadi na'am Eh, ya kubuta game da da'awar hudu da ijtihadi Allah baya sabaka a cikin kowa ba da hudu za ta rika su ko wayannan masu wannan da'awar su ne kamar yan hakika a yau masu cewa kuma Allah ne kaga wannan ba su magana amma kafire ne kaulan wahida Allah ya kiyaye mu Mm.
وكذلك to haka nan za mu yi yanke abda kafircin wanda duk yace rike yamin wai alam alam kadimi ne au ko yace baqati a alam zai wanzu au shakka ko ko yace kun ta cikin zalika wannan nan ka ala madali ba'di salati falsafawa kuma wajhari dariyawa au qala bi tanasuki al ko ko yace arwah a rauka suna tanasuyi wanti da qaliha kuma abada ta har abada abada fil cikin ashkar kunan mutane wa da kuma yi musu ta'jibiha azaba au ko ko tanaqumiha anni magare ta fiha bi wannan cikunan gwargwadon anzikariha tsarkinta Wa kuma da gwargwadon muninta وكذلك من اعترف بالإله haka nan wanda ya yi furta ya ya yadda akwai ubangiji Walwa ya yadda Allah ya- makadaici ne ولكن لو جعل ya yi musu النبوة annabta من tun daga asalinta أجلها gaba هموما daya أو نبوة ko ba ya yi masa annabta annabi sallallahu alaihi wasallam a kimance أو أحد من ko ba ya الأنبياء yi masa ɗaya daga cikin annabawa الذين صلى wayannan da Allah ta'ala ya nasanta gare su بعد علم bayan ya san بذلك cewa wato wannan annabi ne وهو to wanda ya wannan كافر akida ya zama kafiri بلا ba tare da ريب wato kokonto ba كالبراهيم kamar barahimawa wasu wasu ma da cikin indiya su ma suna bautawa a wuta kuma suna bautawa shanu نعم su ne wanda suka zo garin nan ko suka zo suka zo abin suka zo suka suka gana ta yanka shanu su ne ta kuka ana yanka musu ubangiji to banda ma ta yanci ko da wurin ubangijin naku ya kasa muqawama ya kwaci kansa da kaga don yau za ku gane ba Allah bane ba don bai da iko
ومؤذن yawan اليهود yahudawa da والأروسية arusiyawa من daga cikin النصارى nasara da والقرادية gurabiyawa من da cikin الروافد rafidawa الزائمين masu riyawa أن عليا كان المبعوث إليه wai sai da جبريل na ala aka turo mala'ika da yi gurin sa da ya zo sai ma sai ya kasa gane wai ina annabin ne a tsakanin annabi Muhammad da kuma sai na ali to da ko sai diga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh zamu ji alƙali zai magana ita to wayannan sun kafa mata hanyoyi da yawa ma'ana da mala'ikan yayi kuskure bayan ku Allah ya ce ba sa yin kuskure da ya zo ya kuskure kuma sai Allah ya ci gaba da bada akan haka ka kawo ba ba yace ka sun kafa ta hanyoyi da yawa Mm.
وكالمعدلة da kuma wato mu'addilawa masu cewa duk sunan Allah babu Allah bai da sunan biba ke da eh mu'addilawa ke da والقرادية karamilawa والإسماعيلية Imaniyawa da kuma والعنبرية Ambariyawa من da gaskiyar الزائمين Rajibawa وإن كان بعض ko da yake هؤلاء shafin wayannan قد أشركوا بكفر آخر sun sun sun kusa cikin wani kafircin daban نعم مع من tare da قبله wanda suke gabanin su وكذلك من كان وهكذا wanda ya بالوحدانية addinantu da kadaituwa Allah ya وسعة yi da cewa Allah النبوة Muhammad annabi ne ونبوة da kuma نبينا annabi صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallama ولكن شركة جود على لمن- الأنبياء ya الكذبة halatta wa annaba sa yi tarefa فيما أتوا cikin abin da suka zo da به shi ادعى في ya yi ذلك da'awar wani sana'a ne a المصلحة cikin haka بجانب riyawarsa أو لم ko ba bai yi da'awar يجد haka ba فهو wannan كافر kafiri ne da ijma'in بإجماع malamai kamar kamar كالمتفلسفين wato fal- falsafawa وبعض da samun الباطنية batiniyawa da والروافض rafidawa وغلاة da kuma wato المتسول masu rabawa cikin da'awar sufanci وأشعاب da ma العباد abota halarci wato su a wurin su komai halarci komai halarci ba su magana
fa inna ha'ula'i da'amu أن زواج الشريعة وأكثر ما جاءت به الرسول من الأكبار أما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنار ليس منها شيء على مقتضى لفظها
ba lafazin abu duk wannan lafazin da ake faɗa wai wani abu ne kawai ake so in an ce wuta sunayen mutane ana son ka dinga jin su kawai in an ce aljanna sunayen wasu mutane ana son ka dinga son su amma babu wata wata ba aljanna ba za ta kiyama ba komai duk wannan abin da ake
wa mafahumi kidabiha da kuma man wato mafahumi kidabiha abin fahimta na tattaunawarta
wa inna ma khadabu bi halqalqa to wai suka ce an mantar da halitta ne wato wannan alƙaliyar Allah ta kama da alkhairi kuma ba shakka kamar da aka faɗa a can baya in dai mutum zai rike abin da magabata suka tsaya a kansa to ba zai zama ya samu kakata ba to kaga duk wannan abin yana ta faɗa yanzu ga shi abubuwan suna fitowa ne da ba garin da namu ba ba akwai masu da wasu a kabari ma ba tambayar kabari ba ba azaba kabari ba ni'ima kabari ba komai haka karra ba mu ba mu so sun yi Allah da manzon Allah suna ba to duk daga irin wannan hanyar sai mutum kawai shi kenan daga nan kuma sai zama ya tsalle wata nan magana ce a yanzu ba babu duk da ba ne ke hakki Allah ka nuna magani da duk shi ne sauraka masu irin wannan da'awa zaka ta jin barnar abubuwa sababbi duk wanda ya kallafa kansa yau sai na zo da abu sabo sai na zo da abin da ba a taba ji ba to sai ka fara cikin wannan labari Allah ka nuna magani amin amin ala jihati limasrahati lahum
wai an yi magana ne da su an yi magana da alisa ne a jihar masana a gare su إذ لم يمكنهم التشريع
لقصور أفعالهم ومزمن مقالاتهم إبطال الشرائع وتعديل الأوامر لكما وفن تدعو برني وانا واحد عيني الله يتي أي كذا تذكوري أبو تدعي بحكا بقى
وتكذيب الرسل
da kuma sai bantar da manzanni wani irin siyabu yanzu a garin nan ne muke ji ake baza labarin cewa wai auren mata hudu ma shari'a ba ta yi maka iyaka ba kana da damar da za ka auri mata ma kawai za ka ko abin da kai cewa a gidajen rediyo ake faɗa ba abin da yake ijma'in malaman musulunci kuma zamanin sahabbai ba a taɓa samun sahabin da ya haɗa mata sama da ba ta ji ai haka ta ji ta ji ne haka har zuwa halin majarra ba samu wanda ya haɗa mata sama da guda hudu ba amma wai an ce an samu wai ƙarin ilimi wai an halatta ma ka mata sama da goma ma abin take ce wai kuma gidan a duniyar mutum take wannan abu a cikin gari na Kano gari na ilimi kamar garin Kano Allah ka rarraba na fima a taubihi a cikin abin da suka zo da shi wa kadhalika man adafa ila nabiyina sallallahu alaihi wa sallama ta'ammudul kadhib haka nan wanda ya raba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya raba masa ta'ammudul kadhib ganganta tarifa shi ma ballaga wa cikin abin da annabi ya isar wa a kamar da abin da ya bada labari.
Aw shakka fi sidiki.
Ko kuma ya kokonto a cikin gaskiyar manzon Allah.
Aw ta ko. Ko ya shiga ga manzon Allah.
Aw qala inna la tuballigh. Ko bai isar ba.
Aw istakaffa.
Ko ko yayi girgiri da shanin annabi.
Aw bi ahadin Allah.
Aw azara alayhim. Ko ba a yi wulakantar gare su.
Aw ajabu.
أو قتل نبيا ko bai kace annabin Allah aw hada ko ya yi annabi wa huwa kafiri ne ijma'in malamai wa kadhalika nukaffiru man ma ba da yi to haka nan muke kafirta wanda ya tafi matafiyar nan tashin wasu mutane da wafi a can baya na'am sai Allah kulla fi kulli jinsin min al-haywan nadira suka ce aya kowane wato dabbobi da abun da Allah ya halitta akwai annabi a cikin su wannan biye cikin kira dai wai a cikin birrai ma wai akwai annabi wal khalaqi wai a cikin alhanzir ma wai akwai والجواب dabbobi ma wai akwai والدودي tsutsotsi ma wai akwai وغير daurin ذلك wannan nan ka ويعتد بقوله za a تعالى gani ya ya gaya mana yadda al'amuran suke sai ce sai kafa hujja da faɗin Allah ta'ala sai Allah ne ma za ku aiki وإن من أمة إلا خلا فيها نذير wa in min ummatin illa khala fiha nazir إذ ذلك يؤدي wai kaga dama ya faɗa cewa da abin da kuke gani wala ɗaya ne illa illa umamun amsalu har tsuntsaye da suke yawo to su ma wannan da abin da ake gani a duniya to al'ummai ne irin su sai kuma yace wa in min ummatin illa ala fiha babu wata al'ummai ba ta san sama da yake ta to kaga nan wajen sai kafa hujja a sai kawo qur'ani da qur'ani wannan wanda yayi wannan shi ma ya kafarta eh dan a gane ba wai ka ce wai ai wani ya kafa hujja ba anan al'amarin ke ina magabata suka yi al'amuran su nan ne lamarin yake bai zama ba gashi ba ayat qur'ani ne ba ma hadisi ne amma ga shi ya kafarta
إذ ذلك يؤدي إلى أن يتبع أنبياء وهذه domin dai wannan aika yana bayuwa a zubanta wannan annaba wa'annan jinsi بصفتهم kuma wannan nasa ba wani المذموم zargi وفيه من a cikin sa kuma akwai الإجرام wulakantarwa على a هذا wannan المنصب daraja المنيب malaukaciya ما abin da ke فيه cikin sa مع إجماع على إجماع المسلمين المسلمين على da خلافه sabanin haka da وتكفير kuma wani kalmantar قائله da bai faɗan wannan magana وكذلك وهكذا نكثر من muna kafa da wanda ya اختلف furta من daga cikin الأصول masalai da ya الشرعية dace بما da abin تقدم da ya gabata ونبوة لأن نبينا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال sai da wai sai ya ce أنا wai manzo Allah ta sallallahu alaihi wai ai aswada wato mai baka fata ne aw ma taqul an yaltahiya wai sai ai yayi yayi kaura kafin ya ke manya mm أو ليس الذي كان ko kai ce a wato بمكة wai ba ba wanda yake makan nan bane ba ba والحجاز wanda yake hijaz bane ba أي أو ليس ko kai ce a بمكة ba gurin ke bane لأن وصفه بغير domin صفات kuma da wannan Allah da wasu gobi المعلومة wanda ba nasa ba wanda suke sanannu نفي wannan korewa له ne gare shi da kuma وتكذيب kalimantawa به da shi وكذلك من ادعى نبوة haka nan أحد wanda ya da'awar annabta daya مع tare da نبينا annabi صلى الله عليه وسلم wasallama أو ko ko بعده bayan sa كالعيسوية tauhidawa من wanda kuma اليهود wasu yahuda ne wanda ake kiransu isa bin ishaq al-asbahi ne shi ma yayi da'awar cewa shi annabi annabi ne shi ma eh amma an yaƙe shi har aka shi ba kai
القائلين بتخصيص da aka ce wasu to ya za a yi annabi العربي ya ta yi annabi shi ne ƙarshen annaba wanda ai shi ya annabi iya larabawa ka koyo shi eh وكالقرآنية sannan kamar kuramiyawa shi kuma wani babu tilkhira ne shi ne jagoran kuma sun fito a zamanin abbasiya suka yi barna a ban kasa a suka halatta duk abin da Allah ya haramta shi ma sai da aka kama jagoran su a zamanin sarki mutusin kanin al'amin da mahmud a ƴaƴan harwar shi aka tsire wannan mutumin babu tilkhira ne
بتواتر masu الرسل cewa manzanni ba su kare ba وكأكثر da الرافدة kama kuma yawan rajibawa القائلين masu cewa بمشاركة sayyidina aliyu Allah ya kare shi gare shi ya الرجال yi tarayya da manzon Allah a cikin annabta shi ma annabi ne sai da annabi manzo ne shi ma bayan وبعده aurensa kuma shi bayan auren manzon Allah sai da annabi sai da annabta
وكذلك كل haka إمام nan duk wani عند jagora a wajen هؤلاء wayannan يقوم yana tsayawa مقامه mukaminsa ne a cikin annabta da kuma gaba hujja haka nan ga wasu وكالبجية zigiyawa wato mutanen bazigu da bayyanu kenan wal bayyaniya ba bazigiyawa da bayyaniyawa
منهم masu fara القائلين cewa بنبوة cewa bazigu بجية annabi ne suka ce وبيانه bayanu ma annabi ne وأشباه da makamantan هؤلاء wayannan أو من ادعى ko ba wanda ya dawar annabta da النبوة nafsi dan kai rasa أو جوز ko ko ya halatta yin ta ma إكتابها tsoronta والبلوغ ya بكفاءة halatta القلب wato kai matuƙa da tsarkin zuciya إلى zuwa martaba nan مرتبتها tata da كالفلاسفة falasifawa وغلاة da kuma masu المتصوفة da'awar sufan- masu da'awar sufanci وكذلك من ادعى haka nan منهم wanda ya da'awa daga cikin su أنه cewa يوحى wahayi إليه zuwa gare shi وإن لم ko da يكن mutum bai da'awar النبوة annabta ba أو أنه يسعد ko إلى kuma cewa shi yana hawan السماء sama ويدخل يا الجنة رجال الجنة.
ويأكل من ثمارها yana ci daga ƴaƴan itaciya aljanna ويعانق yana الغور mubashara da الإيلة wurin ini وهؤلاء kaga wayannan masu كلهم wannan dawa كفار wajen su kafirai ne يكذبون masu للنبي ribantarwa daga annabi sallallahu alaihi wasallama لأنه Ubangiji manzon أخبر Allah ya صلى الله bada labari.
عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama أنه shine خاتم shugabancin annabawa النبيين لا نبي babu wani annabi بعده bayan sa وأخبر عن sannan الله ubangiji annabi تعالى ya bada labari ga Allah ta'ala أنه cewa خاتم shine shugabancin النبيين annabawa وأنه أرسل كافة sannan للناس an ce manzon Allah ya zuwa ga mutane baki daya وأجمعت al'ummar الأمة ijaba sun على هذا haɗu a ɗaukar wannan الكلام magana على a bisa ذلك zahirinsa وأن kuma مفهومه abin da ake fahimta المراد a cikin shi abin nufi da shi duna ba tare da tawili ba wala ba tare da tafsir kuma ta keɓanta ba wala shakka fi kubri haula imam alkali ce babu kokonto a cikin kafircin wayannan mutane baki daya yanke wa ijma'in ijma'an malamai wa tawa'an so shi daga alqur'ani da hadisi wa kadhalik wa وهكذا kadhal wani ya ijma'u uku ala takfir kulli man dafa dafa anzal amma kitaba kafirta dukkan wanda ya angije wani nafsi na alqur'ani aw qassa ko ko ya hadithan dauki hadisi ya tafsirin sa mujma'an wanda yake ana biyu a fasira to shi abin maqdu'an yankewa da shi mujma'an wanda ala yake abin abin amri an yi ijma'i a fasa daukan sa ala bisa jahil zahirin sa ka takfiril an kawai kafirta hawarijawa bi ibdal da ba ta rajon mu sun ce ba su da rajon ba. A wa dawa suka ce ba su da rajon ba.
ولهذا نكفر من لم يكفر من جعل بغير ملة المسلمين To haka nan za mu kafarta wanda bai kafarta wanda ya addinantu da wani musulunci ba. Duk wanda ke ganin wani mutum kamar ba- ba na sare ko ba hude ba za a ce masa kafiri ba to shi ma ya kafarta. Mm.
من الملل Daga addinai أو ko وقف ko a yi فيها ku bi a cikin su أو ko ya شركة kwanto أو ko ko a yi inganta سهمها wata biyan nan tasu وإن أذ- وإن أظهر مع ذلك ko da الإسلام ya bayyana musulunci tare da haka Wata ya kada kudurce hu.
musuluncin واعتقد أبطال كل ya مذاهب kudurce ba سواه ta kowace maza ba wato siwa in ba musulunci ba وهو wanda ya كافر haka ya zama ya ya kafarta بإظهاره ما أظهر من خلاف da bayyana ذلك da abin da ya bayyana din na daga sabanin haka وكذلك نقضه Mm.
بتكفير كل قائل Mm. Wato haka قال za mu- قولا haka za mu yanke to anan wajen a a a malam yake zata za mu yanke da kafarta dukkan wanda ya faɗi wata magana wadda wannan maganar yutawassalu bihi ila tadlilil ummati wadda za a sadu ita zuwa fata al'umma baki daya a ce kowa batacce ne yanzu aka samu gyararre duk wanda iya haka ya kafarta eh wanda duk ya haka ya kafarta wata kafiyar jami'i sahaba da kafarta gaba ɗayan sahabbai sai dai ka kauka kaulul kumailiyya kamar faɗin kumailiyawa daga cikin rafidawa wanda su kumailiyawa din nan wasu jama'a ne daga cikin rafidawa wanda jagoran sa kiransa Abu Kamal Abu Kamal sunansa nan an yi musu an ce kumailiya saboda giri an wulakantar da su za ka ce ah, kumailiyawa domin su sun ce takafiyar jami'ar ummat ba da nabi sallallahu alaihi wasallam sun kafa ta gaba ɗaya al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaura me yasa suka ce idan lam tuqaddim aliyya wai ba su gabatar da yana da yawan zuwa ayyuka ba
وكفرت عليا shi ma sai zanen bai tsira gurin su ba sai ka farta shi إذ لم يتقدم Wai da yasa ويتلو bai zo حقه ya nemi hakkinsa ba a cikin للتقديم cewa shi ne halifa kamata ya zo iyaki a lokacin ta zama halifa to kaga yanzu wannan mutane da su waye da gurin sa'an kiyama kun ka farta sahabbai sannan sai na alfa kun cewa mai tsira shi ba wannan wannan fatewa hayo ne dama sun fara suka ce mutanen da suke bar suka suka zama a cikin musulmai ba su wuce wato ababen kirga ba daga sayyidina ali sai salman al-farisi sai mu dan aswar sai amma dan yasu sai abu zai gifani su ne kare musulmai amma sauran sun su da kowa ba wannan wannan wannan shine wato wanda ya wannan aqida ya kafarta
فهؤلاء قد ko كفروا من wannan mutane sun kafarta ta الدنيا fuskoki da yawa لأنهم أبدلوا الشريعة لأنها بأسرها إذ قد انقطع نقلها to wannan shine hatsarin da kullum malamai suke zama kalli zuwa gare shi idan ka ce ka kafa sahabbai to ina addinin ka ta nake da sahabban nan su suka tafi daga annabi duk wanda ya ji wani abu na addini da aka ce annabi ya faɗa sawawan qur'ani ne ko hadisi ne ai ya ciro shi ne daga sahabbai kuma a ƙa'ida yanzu kuma malaman hadisi aka ce fulanun kazzabu wani makarfi ne ai hadisin da ba zaka ruwa to ya wannan kace ba ma musulmi bane ba ya zai hadisi ko ya zai kuma addini ka ba gudu wannan shi ne hadarin da ake ciki shi za alƙali ka to idan sun kafirce ta hanyoyi da yawa domin sun ba su shari'a baki da yanka idan kadin kada na kalma domin to shari'a yayin wa na kallu qur'an shiro qur'ani ma yayin idan naqiluhu domin wanda suka dauko bar qur'ani suka kamara kafaratun ala zalimi ariyawar waɗannan shaidanu kafirai ne da za ka kafin kuma ka maka addini ka ba
وإلى هذا zuwa wannan dai والله Allah أعلم.
masani أشار Imam مالك Malik ya yi nuni في عهد a cikin
قوليه ingancinsa guda biyu بقتل من da kake كفر wanda ya kafa sahabban الصحابة manzon Allah ثم sannan da كفروا kafirci har ila yau من وجه daga wata fuska آخر daban يسبهم النبي da suke صلى harshe الله عليه da suke wa annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama على a samu مقتضى hukuncin waɗannan قولهم nasu Wanda a da yawa da suka yi أنه أن Cewa يجعل wai- عليا wai رضي ya yi wasiya yi الله wa sai عنه na Ali Allah ya kare yadda gare shi وهو يعلم Bayan kuma ya أنه san- يكفر بعده wai ko mutum ma babu daɗi ba wasiya eh Allah ka kyauta mm
la'anatullahi Eh, alaihi sallallahu Allah ya alaihi tsine musu.
wasallam amin eh sannan kuma Allah ya salati ga manzon Allah kuma ya salati ga alayen mm وكذلك to haka nan نفكر muna tabbatawa da بكل kowane aiki أجمع wanda musulmi المسلمون suka haɗu أنه لا cewa irin يكفر wannan إلا من aikin baya bayyana sai فاجر daga wajen kaburi وإن كان Ko da ma abokinsa سائره مسرحا ya ya بالإسلام bayyana da musulunci مع tare فعله da aiwatar da ذلك wannan aiki da ya yi كالسجود kamar a ga للسنم mutum yana musulmi kuma ya zo ya samu gunki ya masa sujjada ya kafarta ko والشمس ku yi wa rana sujjada ko والقمر ku yi wata sujjada والشليب ko ku yi wa kere sujjada فرسكو eh kuro ba kere ya ce kuro ba والنار wannan da kuma wuta ya wuta goma kake ne Na'am.
ai wuta ke ne والسعي إلى ko الكنائس ba ya tafi zuwa coci ko bai والبيت tafi gurin bautar Yahudawa Ba a ahadi tare da ba.
halinta والتدعي ya sa بزيهم kaya irin kayan su من شد ya riga الزنادق wato dora dandali irin na kiristoci Eh, duk وقص da- الرؤوس duk da wannan magana a a masabar imam maliku wannan yana da cikin abin da aka samu sabani da shafi'a su shafi'a su a wurin su suka ce dora wannan abin ba zai zama ta kafa ba sai dai in ya haɗa wannan aikin Mm. wa fasin rukusi da kuma aske kai irin yadda su ma'arnan suke yi وقال أجمع المسلمون wanda sun hadu أن هذا لا Hakika da يجوز cewa wannan إلا ba za a same shi ba للكافر sai daga wajen kafiri وأن هذه cewa kuma wannan الأفعال ayyuka alama ce alama ce a kusa kafirci وإن سر فاعلها ko da wanda ya بالإنسان wannan danyen aiki ya bayyana sunansa cewa shi musulmi ne وكذلك أجمع وهكذا المسلمون musulmai sun haɗu على تكفير كل من استحل an za القتل kafirta dukkan wanda ya halatta a kashe musulmi أو شرب ko ko ya halatta shan الخمر giya أو ko ko ya الزنا halatta zina مما حرم الله na daga abin da Allah ya haramta bayan ko ya fi cewa Allah ya haramta كأتعاب amma العباد abota wato halatti من da القرائن ƙaramidawa sun ce komai halatti وبعد قلات da kuma sashen متزوجة gulatu wato masu zai masu zurfawa a cikin da'awar sufanci ba yan siya sufanci na gaske ba su wani zama a sufiya sunan su Na'am.
wai nan ku alamu ta kawai ba Na'am.
eh shi su yanzu kalmar jilari a cikin asfar asirari kuma ya zama ya abrar ai ya mutum ya ce zai sufanci yadda ya zama ce ta sawu ma'ana ce guda hudu tawun din nan sawu tawun shadu din nan kuma tafawun ilmi shi kuma wawun nan wilaya fa'un din nan kuma kala'i to haka wannan shi ake wasu barci mutum ya zama ya rubuta kansa su zuwa tuba zuwa ga Allah ya tsarkake zuciyarsa baya yi da mutane baya shiga abubuwan da bai halatta ba to daga nan in ya samu haka insha Allah ya cikin ta masa shi ta ba sa wajiya ba kuma mutum ya zai ta da'awa cewa shi sufi ne ko idan da daga ba ko su sa shi ma mutum na kamar Allah ya tsara rahama yake faɗa a cikin annabawan nasiriya laysa tariqu bi an taqula tashadduqan ana qadiriyun aw ana tijani inda tarika ta hallukun wa ta hakkukun da aikin imani wannan kayan yace ita tarika ba wai mutum ya dinga da aucewa ni mutum jari ne ni ba kadire bane ba ba ana take ba yace inda tarika ita tarika ta hallukun dabi'antuwa ne da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta hakkukun da kuma bin al'amari da hakikanin sa da aikin imani da cika imani wani san da kake kai kuma yace gaba cewa ilam annal qadiriyata wa tijaniyata shay'un wahid ba sani dai da da- da kadiriya da tijaniya abu ɗaya ne da ba kuma abin da ba su cewa kenan yace kamar wato shugaban halitta ne da tsakiya a ce wannan ya shigo ta nan wannan ya shigo ta nan amma duk burin kowa wajen manzon Allah shikenan eh saboda ka babu tafiya cikin wannan wannan kuma shine mu abin da muka taso muka gaba gabatin ba kai eh saboda wannan ga ya kawo barna to wannan shi janyo kansa ita Allah ka kiyaye Mm. Amin. Amin.
وكذلك نفعل وكذلك- بتكفير كل من za mu كذب yi ke da kafa ta dukkan wanda ya sare manta وأنكر ya yi karin قاعدة wata ƙa'ida da ƙa'idar قواعد nan na shari'a وما عرف da يقينا abin da aka san بالنقل shi ne bin nakal da taratowa المتواتر da من abin da فعل ke da zuwa daga الرسول aikin manzo ووقع الإجماع yadu المتسل na zuwa عليه alayya kai nasa كمن أنكر وجوب kamar wanda ya الصلوات karin wajen الخمس salloli guda biyar وعدد da ركعاتها adadin rafoyinta da وسجداتها sallolin yana ويقول cewa إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة kadai dai Allah عليه ya wajabta mana sallah a cikin littafin sa bisa jumla baki daya وكونها amma a ce wai خمسا salloli biyar za a yi ko وعلى a هذه ce a wannan الاتفاق sifofi za a yi su والشروط da wayannan sharuɗa لا yace ni ban أعلمه san wannan ba إذ لم يرد فيه في القرآن نص جليل domin a Qur'ani babu wani nasi a bayyane da yace ai salloli guda biyar والخبر به عن hadisin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa خبر واحد labarin mutum ɗaya ne ma'ana ba hadisi ne mutawatir ba to wallahi jama'a wannan karama da alƙalin ya ke gwada mana wallahi ta mutan duk mutanen da suke wannan da'awar na kore hadisan manzon Allah na cewa ba su yadda ba cewa wani makaryaci ne sahabin manzon Allah wani ya rawaito abin da ba gaskiya ba to sai sun zo wannan gurin waccan magana da muka ci ɗazu cewa ga wasu masu inkarin cewa ba su yadda da akwai rijin ba to waɗannan in ma ba su furta ta za su a nan kusa kuma za su yi ɗaya ne kuma haka nan sai an zo wannan gurin domin hanya ce bai za ta guda ɗaya idan ka tawo kana tafiya sai ka ji haka to ga sunan an to kuma to za ka mutane su kiyaye kansu su san wa za su danka kai ƴaƴansu ina za su danka kai ƴaƴansu na karatu Allah ka bada magana Mm. amin وكذلك أجمع to haka nan an على haɗu كثير a من قال makabarta من wanda ya fara cikin الخوارج hawarijawa إن yake wai الصلاة طرفي sallah guda biyu النهار ake kawai da safiya da yammaci وعلى تكفير da kuma kafar da الباطنية batiniyawa في wannan قولهم nasu suke cewa إن wai an الفرائض ce farallai أسماء suna yin wasu رجال mazaje ne أمروا da aka yi tunanin بولاية cewa a so su والكبائر haramun والمحارم suke haramun أسماء suna yin wasu mazaje رجال ne da aka yi أمروا umarni da بالبراءة cewa a- a منهم.
yi fara'a da su نعم وقول بعض amma fa in shafi masu المتسوقين dawa sufanci إن والعبادة العبادة إذا وطول wato المجاهدة kokarin ijtihadi mai tsayi إذا ثبت idan dai نفوسهم zuciyar sa zama ta samu nutsuwa أفدت ya tabayi da su zuwa tare da بيمينها ita ya وإباحة halatta كل kowane شيء abu لهم gare su ورمي kuma أهل ɗauke wato الشرائع عنهم ɗauke murhun na shari'a hannun gare su نعم Mm.
وكذلك To haka nan, أنكر idan mai inkari ya yi منكر inkarin makka أو ko bai ce bai البيت da akwai rashin Allah ba أو ko ya ce المسجد bai ma ya da zai الحرام masallaci mai alfarma ba أو صفة ko ya ce bai yadda ma الحج da ya sifar aikin hajji ba أو ko قال kuma ya ce ya yi hajji الحج wajibi واجب ne في tun da ya zo a القرآن Qur'ani واستقبال yace kallon القبلة alkibla ma wajibi ne sai ولكن rashanin da lamarin كونه على هذه kada ce wata amsa الهيئة wannan kamanni wanda yake abin المتعارفة sani وأن تلك kuma a ce البقعة wai wannan guri a can maka والبيت wato shine maka shi da kuma ɗakin Allah da والمسجد masallaci mai الحرام alfarma na makka لا yace أدريها ai shi bai هي sani ba ita ce ko ba ita bace ولعل kai yi الناقلين masu tirato wannan magana أن النبي Sai ba صلى manzon الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama اقترع ya fassara ta da wayannan بهذه tafsirai القواعد.
galibin sun yi kuskure ne ko ba sun ووجهه samu wahani وهذا kaga wannan da ومثله misalin irin wannan ذلك alhali ko يقع babu kokonto في a cikin تفسيره kafurta shi إن كان ممن يظن به علم inda ya rawanto ذلك ana da san ya san wannan ranka وممن يا قالت رب تنجي المسلمين مسلمين.
وامتدت صحبتهم sannan abokan له daga sa wato ga musulman ta miku إلا أن يكون Sai dai in ya zama to ba da shigar ya musulunci.
ويقال ta ce da له shi ka سبيلك ga warkin ka أن shi تسأل da عن karo ai هذه tambaya ga wannan abin السبيل da baka sani ba بعدك bayan nan ka tambayi gaba ɗayan قتل musulmai ولا تجد بينهم ba za ka خلافا samu sabani a cikin su ba كافة kun عن zuma sa sa kun كافة zumun su إلى ai معاشر zuwa masu الرسول صلى tsarafin الله عليه rasu masu وسلم zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أن هذه cewa wayannan الأمور al'amurra كما irin تلك yadda aka faɗa لك gare ka haka suke وأن kuma تلك cewa wannan الوقعة wannan albubata wannan bigi- bigire هي shine مكة makka والبيت الذي فيها wato gidan da yake cikin sa هو shine الكعبة ka'aba والقبلة التي صلى والنبي لها كبر ده رسول منزل الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم صلى أسكنتها.
والمسلمون والمسلمين وهجوا suka yi aji zuwa إليها gare ta suka yi dawaji وطافوها biya da ita وأن تلك cewa wannan الأفعال ayyuka هي صفات shine suka yi aikin ibadar العبادة nan ta aikin haji والمراد shine kuma abin da به ake nufi da shi وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه kamar da ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da ita da kuma والمسلمون musulmai وإن صفات kuma cewa السلوات su waɗannan salloli المذكورة wanda suke ababen ambato هي التي فعل Suke wanda النبي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar وشرع kuma ya مراد shirya abin da Allah yake الله nufi da wannan بذلك ka Qur'ani وأبان wai kace bai da وجودها iyakokin sallah ويقع لك sai ilimi العلم ya zama ya tabbata gare ka kama wa irin da ya auku قاله gare su ولا ba za ترتاب ka kai kawo a بدعوة cikin wannan ka بعد ba bayan nan ba والمرتاب mai في gugunta a ذلك cikin wannan mai والمنكر inkari بعد bayan البحث bincike وصحبة da المسلمين abokan musulmai كافر kafiri ne da yake باتفاق bakin malamai ولا يعذر ba za a yi بقوله masa hanzari da fansa ba لا أجل cewa ban sani ba ولا يصدق فيه ba kuma za a gaskata shi a cikin cewa bai sani ba والظاهر bar dai za a yi rufa shi والتكفر ya sutuwa عن a zangare التكفير bantawa إذ لا يمكن domin ba zai أنه لا yi a ce shi يدري bai sani ba wani وأيضا dalilin وإنه إذا جوز على جميع الأمة idan الوهمة ya ce ya- ya halatta wahami gaba ɗayan al'umma kowa ya wahami والغلط ko yake فيما wai- wai duk sun yi نقلوه kuskure a cikin abin da suka rawaito shi من na daga ذلك wannan ranka وأجمعوا أنه kuma sun قول halarta cewa wannan الرسول faɗin manzon Allah ne وفعله ko aikin manzon Allah ne وتفسير ko fassara مراد abin da Allah yake nufi الله yake nufi ne أدخل to ai kaga الاستيلاء anan wajen ya shigar da kokonto في جميع a cikin gaba الشريعة ɗayan shari'a wai irin abin da ake so dai a mana a cikin garin mu na Kano wannan fa shine musulunci da rike cikin jama'a ake ɗauko abubuwa duk abin da magabata sun kansa sai a ce ai wannan abin kwata kwata ƙarya ce wannan sahabin da ya rawaito shi ya kirkiro ƙarya haka fa ake faɗa fa a cikin garin mu na Kano abin ta kai garin musulunci wanda garin nan duk wato ba ma cikin Najeriya ba har irin su Chadi irin su garuruwan da ke kusa da mu wallahi suna takama da garin Kano ba garin da za ka je ana magana ta ilimi ka za maka labarin Kano amma a irin wannan barna a cikin garin mutum fitowa ana kore abubuwa na shari'a baki daya shari'a duk barna aka yi ba gaskiya bane ba wannan abin kai ci Allah kai mana maganin wannan musifa masu yi Allah ka shige su an bar sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam إذ هم الناقلون domin dai su ne لها masu kirato alƙawato wannan shari'a kuma su ne masu وللقرآن kirato alƙur'ani وانهلت sannan ne wato أرجيه ike addini ta lau ta warware karra هرة bayan karra ومن قال imam هذا al-Ghazali ce to duk wanda ya faɗi wannan magana ya
كافر kafirta kafiri ne وكذلك من أنكر to haka nan wanda ya yi القرآن karin alƙur'ani أو حرفا ko ya منه ce bai yarda da harafi ɗaya ba a Qur'ani أو غير شيء ko ko ya أو gayyara كثير wani abu daga cikin Al-Qur'ani أو زاد ko ya فيه ƙara wani abu ba ce mun buga misali ba masu cewa aya ga aya wato inna ma yudillahu li yuzhiba an kumar rijsa ahlal baiti wai da yau suka ce ba a gurin take ba sahabbai da suka cuta ba gurin kuma a garin Kano abin take ce to duk wanda ya magana ya kafirta wannan magana rawa'i yazum annahu man gayyara harfan min al-Qur'ani amdan kafara Mm.
أو زاد فيه كثير الباقي kamar aikin nan na baƙiniyawa da والإسماعيلية Ismailiyawa أو زعم أنه يوم ليس يأتي فيه كان جزاء وأشياء أو زعم كوكو يريا أنه يسوي مثل النبي ويبا هجة تيجا أنه صلى الله عليه وسلم أو ليس فيه كوكو يتي حجته باب هجة تيجا القرآن ولا كوكو يتي باب معجزته هجة القرآن فقوله أقول شامل إنما هشام الكوفي الفولي وما عمر كما أمر السيم السيمري ذكر سوء مبزلا وين المبزلا نيكو بعدين إن أن إنه لا يدل daga على cewa Qur'ani ba ya الله shiryawa ga Ubangiji ولا حجة فيه kuma ya ba hujja a cikinsa ga برسوله manzon Allah ولا يدل kuma ba ya على ثواب shiryawa sa sawabin lada ولا ko ta wani إكاد hukuma ولا حكم hukumin hukunci ولا محالة في imam alƙali ce babu تقديمها.
hukunta a cikin kafircin wayannan mutane guda biyu da بذلك wannan magana القول ta su to وكذلك haka nan نفسر muna ما kafirta su har ila yau في inkarin da إنكارهما suka yi أن يكون في سائر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حجة wai a ce له a cikin wato sauran mazuzin manzon Allah akwai hujja gare shi أو في ko a خلق cikin halittar السماوات da sammai da kuma والأرض ƙasa دليل دليل على على الله
الله لمكالفته saboda sun kama wa والإجماع ijma'in malaman musulunci والنقل da kuma cewa cewa wanda ke المتواتر mutawatiri عن daga النبي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama في احتجاجه da kama hujjar nan tasa da بهذا wannan كله kullihi dukkaninsa وتسريع da bayyana wannan القرآن alqur'ani bihi da shi وكذلك to haka من أنكر nan wanda ya شيئا inkarin wani abu مما na daga نرجع abinda wato alqur'ani ya nasanta cikin sa bayan ya sani cewa wannan yana cikin alqur'ani الذي wannan da yake hannun بأيدي mutane ko ومشاهد musafin nan المسلمين musulmai ولم يكن جاهلا bai به zama to jahili da wannan ba ولا قريبا bai zama to من fara الإسلام jahilci ba وأشد sai kama hujjar الإنكار inkari na sa إما ko بأنه da لم yake يصح cewa النقل cewa zuwa gare shi bai inganta ba عنده ولا بلغ قول ilmu bihi ilimi bai zama ya ishe shi da shi ba aw li tajwid al sai ka zama halatta wani a bisa wa mai tarato haka wa nukaffiruhu kuma malkali da shema kayan san da hanyoyin nan guda biyu wanda suka gabata li annahu wanda shi mukaddibun mai lil tarabancewa ne ga alƙur'ani mukaddibun mai tarabancewa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama lakin sai da cewa shi tasattara da abida awahu maimakon ya ce ya sarrafantar da manzon Allah din sai sai ta sarrafantar da wasu sai ta tasiri da awarsa وكذلك من haka nan wanda ya inkarin aljanna أو ko ko النار ya inkarin wuta أو ko ko البعث tashin alkiyama أو ko ko الإصابة hisabi أو ko ko kiyama القيامة فهو wannan كافر kafiri ne da ijma'in malamai للنس عليه saboda Allah ya nasanta haka da kuma وإجماع ijma'in malamai الأمة da على sarki صحة amma نقله ingancin ta to wannan متواترا mutawatiran wato ya zo mutawatiri وكذلك من to haka nan اشترك wanda ya ce ya yi da akwai بذلك ولكنه haka sai da cewa تعالى ya ce إن المراد بالجنة abin da ake yi da والنار aljanna da wuta da tashin والحشر alkiyama da والنشر ɗaya takardu والثواب lada da والإقعاد hukuma معنى wato غير wasu ma'ana ne wanda ba ذاهب zahiri nasa ba وأن هذا الذات ita wa wani wato الروحانية jin daɗi ne na ruhi wasu ومعاني ma'anoni ne wanda suke ba da باطنة nayi فقول النصارى والفلاسفة والفلسفة والباطنية وبعض da masu da wasu المتصوفة banci وزعم أن معنى na القيامة alkiyama الموت shine mutuwa أو ko ko فناء karewa بعض wansa وانتقاص الهيئة afalaki da الأفلاج warware wannan nahayi annan na falaki وتعليل da warware wannan na العالم alam كقول بعض kamar sannan na tashin الفلاسفة falsafawa وكذلك haka nan نقول za mu iya بتفسير ce الفلاسفة sabarta في rafidawa wanda suke wato masu kutsawa في a cikin قولهم sannan nasu إن الأئمة suka ce wai أفضل من الأنبياء jagorori su fi annabawa jagororinsu wannan isra shari'a ɗin suka ce su fi annabawa ke da فأما من أنكر ما عرف ita بالتواتر amma wanda wato ya inkarin abin da aka san shi da tawaturi من na daga الأخبار labarai da والسير tarihi da والبلاد garuruwa التي لا wannan da ba zai dawo zuwa ba da shari'a ba ولا يفضي da إلى ne ba zai zuwa inkarin إنكار wata ka'ida ba من ta الدين addini كإنكار غزوة kamar yadda shi تبوك bai ta an yakin tabuka ba أو ko yace مؤتشى bai ta an yakin mutasa ba أو وجود أبي ko yace shi بكر bai ma yadda akwai sayyidina abubakar ba وعمر bai yadda ma akwai sayyidina umaru ba أو قتل ko yace bai عثمان yadda an yi wa sayyidina usman shahada ba أو ko خلافة yace bai yadda da علي ayyukan sayyidina ali ba مما أدم daga abin da aka yi da tsaruwa ta ضرورة hanyar tilas وليس في إنكاره ai ta ga a cikin wannan inkarin شريعة nasa babu musu shari'a فلا سبيل ila إلى ta barke zuwa sabar tashi dan ya mutum جادلك wadananka da وإنكار kuma وجود inkarin العلم abubuwan sanin له gizali lahu gare shi إذ ليس في ذلك أكثر من المباح domin dai a cikin wannan ranka babu mafi yawa daga mubahata wato mutum ya fito ya ƙi an ƙarya ya yi tasgibi da ƙarya
كإنكار irin شان yadda ya samu da su da وأفواج abadu sai mu suka yi inkarin وقعت suka ce ba الجمل su yadda an yi ƙasar jamal ba ومعاربة suka ce ba
علي su yadda ma من خلفه an yi tishin ba ba su yadda an yi na harawani ba فأما عند amma idan أفذلك ya raunana haka من أجل saboda تقوة ai ya ce ni masu الناس watiratowa ووهم المسلمين ya ce gaba ɗayan musulmi sun yi wahami أجماع gaba ɗaya فنكفره sai mu kafa tashi da بذلك wannan magana لسيرانه إلى إبطال saboda ai ya yi الشريعة tara yani zuwa ɓata shara نعم.
duk mutumin da ya ce ai duk musulmi an yi wahami ma'ana ba a gane abu kaza ba sai yanzu ya gane to wannan mutumin dole ya zama kafiri saboda ya nuna ɓata shari'a baki ɗaya نعم.
da wannan shine abin da kullum malamai suke kira zuwa gare shi wanda a yau za mu ga wasu sai su koma gefe suna ganin kamar a burgima ce ta wai tsakanin wani da wani kawai wanda kuma haka bane ba ai mutumin duk da ya zama a haka alƙali ya faɗa ya maimaita guri guri duk mutumin da yake da wannan aqidar to kai ma idan ka yarda cewa musulmi ne shi ba kafiri ba kai ma ka kafarta kai kanka ka kafarta kuma irin wannan shi ne yanzu yanzu ta nake alhamdulillah a cikin satin nan naji shi malam kasumi a yana jawabi cewar masu cewa za su yi amfani da hankalinsu kan gyara hadisan manzon Allah ita sai an gama da hadisan kuma a dawo ayin Qur'ani domin duk abin da ke cikin hadisan a irin su dai a cikin Al-Qur'ani saboda a gama wannan ita ba wani duk kai ta hankalinka da tunaninka ba kai saka ce za ka yi wa hadisan manzon Allah da suka tabbata suka inganta ba. to wannan wannan bisa kasawa amma a kaida sa addinin musulunci wanda ya wannan abin kafiri ne in dai hadisi mutawatir ne kamar da alƙali ya faɗa yanzu Allah ya kiyaye. Mm.
fa amma man ankara al-ijma amma wanda ya inkarin ijma'i al-mujarrad alladhi wanda laysa yake tariqa magana wan wanda naqalu ka so shi ba ba ba ba- bai zama to ta hanyar mutawatiri ba na'am Mm.
al-mutawatir wanda yake al-shari inkarin na shari'a wa akthar to yau yawan malaman al-mutakallimin tauhidi min daga cikin al-fuqaha fakihai wan da masu nuzari tsokaci fi hadha cikin wannan al-babi babi qalu sun ce بتكفير كل من خالف cewa الإجماع duk wanda ya saba ijma'in malamai ya kafirta الصحيح inda ijma'in nan ingantacce ne wanda الجامع yake ya tattaro sharɗan nan na للإجماع ijma'i wanda المتفق yake an haɗa kai عليه nasa عموما gumi baki ɗaya وحجتهم hujjatu a nan قوله shi ne faɗin Allah تعالى ta'ala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ومن الآية yusaqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu dai hayu a ƙarshen aya وقوله صلى الله saboda عليه manzon Allah sallallahu وسلم alaihi wasallama من خالف annabi ya ce wanda ya saba wa الجماعة jama'a كبير ko da suki ne وقد قال hakika ya أبو بكر cire الإسلام من wato ya قلته cire wato ragaman musulunci daga wuya
وحكموا الإجماع على malamai sun yi تكفير kayan من ijma'i a خالف zakama da wanda ya الإجماع saba ijma'i وذهب آخرون مم.
إلى wasu ko sun الوقوف tafi zuwa cewa sai a yi tawakkufi عن ba za a القدر yanke بتكفير da من kafurta خالف wanda ya saba ijma'i الإجماع ba الذي يقتضي بنقله wannan da malamai da suke العلماء kebantuwa da talatoci وذهب wasu ko آخرون sun tafi إلى zuwa التوقف tawakkufi في a cikin تكفير kafurta من خالف wanda ya saba الإجماع ijma'i wanda فائدة yake karantacce عن an nazari نظره gaba da lokaci كتكفير الإسلام بإنكاره saboda ya الإجماع yi inkarin ijma'i
لأنه ومن التي بقوله واجب هذا على الناس مخالف يا سبا إجماع ijma'in السلف marigaya على ya احتجاج taɓa wancan nan وجوده tasu da shi خارق ya kuma keta للإجماع ijma'i قال القاضي أبو alƙali abubakar بكر al-baƙillani ya faɗa القول yake zance a الإجماع guri na أن الكفر cewa shi kafin da بالله Allah هو shi ne الجامع mutum ya zamanto ya لوجوده jahilci sanin Allah والإيمان بالله shi kuma imani da Allah هو العلم shi ne mutum ya yarda بوجوده cewa akwai Allah وأنه لا kuma ba ta يكفر wata ne ba أحد nan bi kawai da wata بقوله magana ولا ko ko wani رأي ra'ayi إلا أن يكون eh هو الجهل in ya kasance shi ne بالله jahilci wato bai san Allah ba وإن أتى in ya بقوله saba wa Allah da wani magana ko أو ko wani فعله aiki نسى الله wanda Allah ta'ala ya ورسوله nasanta shi manzon ya nasanta shi
أو أجمع المسلمون كوكو مسلمون أنه لا cewa ba za a يوجد samu da wannan إلا ba ko da wannan كافر kafiri أو يقوم دليل على ko ko ذلك wani dalili ya tsaya akan sa bisa haka وقد Shi ma كفر wannan ليس ya لأجل kafirta ba قوله wai dan maganarsa ba أو ko ko dan فيه aikinsa لكن لما يقارنه sai dan abin من da yake الكفر wato gomayya da shi ne da kafirci والكفر kafirci بالله da Allah لا يكون baya kasancewa إلا بأحد yana ɗayan ثلاثة wato al'amura أمور guda uku na أحدها farkonta الجهل shi ne بالله تعالى mutum ya zama bai san Allah ba na biyu والثاني kuma أن يأتي shi ne ya zance wani إلى aiki أو يقول ko kuma wani قولا wani zance يغفر الله wanda Allah ورسوله ya yi wato Allah ya bada labari manzon sai ya bada labari أو يجمع sai kuwa المسلمون musulmai suka haɗu أن ذلك cewa لا wannan يكون aikin إلا من ba zai kasance كافر wata daga wajen kafiri كالسجود da bai yi wa للتنجم gunki sujjada والمشي ko إلى kuma tafiya الكلام zuwa ga wato coci للكذاب بالله مع أسهالها ma'abotansu في أعيادهم أو يكون ذلك القول kowannen faɗi ya zama أو kowannen الفعل aiki ya zama لا يمكن معه العلم ba zai yi san بالله Allah ba yi wannan aikin قال ala sai ya ce وهذا wannan shi ne للزربان nau'i guda biyu وإن لم يكونا جهلا idan بالله kuma ba su zama to ja- jahilci da Allah ba فهما علموا wannan alama ce أن cewa فاعله wato mai aiwatar da كافر wannan aiki kafiri ne منسلق من mutane daga wannan الإيمان imani فأما من نفى صفة amma wanda ya kore wani zuba da kuma wannan Allah ta'ala الزاكية أو ko ko ya جهلها mutunta مستبصرا yana في mai lura a ذلك cikin wannan ranka وقوله ba mu da sare yace ليس yace بعالم ubangiji ba masani bane ولا yace ba mai قادر iko bane ولا yace ba mai مريد mulki bane ولا ko yace ba mai magana متكلم bane وشبه ذلك da makamantan haka من صفات daga cikin wannan الكمال kamala الواجبة wanda suke له wajibi ga تعالى Allah ta'ala وقد نسى to a ga أئمتنا jagororin mutum nan santa على abuka الإجماع ijma'i على كفر abuka من kabuta wanda ya نفعله kore an gare shi تعالى الوصف wato wanda ya kore sifantuwar ubangiji da ita ya kare وأعراه tashi alha gabaranta وعلى هذا wannan ne ومن قول aka سهول ɗauki waɗannan nama da sununu من قال ليس wanda ya ce لله Allah ba shi كلام وهو zance wannan ya كافر kafarta وهو لا يكفر har da المتعبد cewa ma da بالله sununu ba ya kafarta masu tawili كما sai ya zama gabatar a قدرناه baya فأما من جهل amma wanda ya صفته jahilci wani sifa من هذه daga wannan الصفات sifofi فاختلف malamai sun kara wa juna sani haula a nan فكفره wasu malamai sun بعضهم kafurta shi ووفي ذلك an aiko wannan nuka daga bi da wani tabari yu da wani na وغيره sa وقال إياب الحسن aula kan الأشعري al'adari ya fi wannan مرة wata marra وذهبت wasu طائفة yawaru sun tafi إلى أنها zuwa لا- wannan لا يخرجها baya عن fitar da shi daga السجن sunan nan na imani وإليه zuwa رجع wannan dai a tari ya الأشعري dawo قال yake cewa لأنه لم يعتبر ذلك domin dai bai zai cikin إجرادا wannan ka itikadi ba يقنع wanda ya بالزواج ce da alkatari na sa ويراه a ce wai ya دينا ganin sa addini da وشرعا shari'a وإنما يكفر من اعتقد أن مقاله kada dai هو wanda ya furta cewa maganar nan ta gaskiya ce shi ke gafarta وتجرى أولئك wayannan suka حديث wanda rari sunan da السوداء saudai wannan bakan mata وأن النبي cewa صلى الله manzon Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama إنما طلب من حتى ya nemi tarihi ne a gurinta لا غيره ba ban da ba- ba- ban da wani sa da وبحديث kuma hadisin da القائل mai cewa لئن قدر idan الله Allah ya samu iko a علي kaina وفي أتي رواية رواية.
فيه a cikin wannan hadisi لعلي أذل wai da الله cewa Allah ثم قال Allah ya ce فغفر sai ko Allah الله ta'ala ya له gafara gare shi قالوا Salu suka haɗu suka ce ولو بويت أكثر الناس على da za a الاتفاق bincike yawan mutane game da sabobin Allah وكوشوا kuma ya yi عنها ha gare ta وما وجد من da ba samu يعلمها wanda ya إلا zama na sabobin Allah ba الأقل sai kaɗan وقد أجاب abin da wasu الآخر malaman sun ba da amsa Ana da game da shi hadisi.
wannan hadisi بوجود da fuskoki حلمها.
na ha daga cikinta عن قدر بمعنى cewa قدر ma'anar kaddara din nan ma'anar sa na kaddara ne na mantawa نعم ولا يكون شكه في amma ba wai القدرة kokonto yake a cikin ikon Allah ba على abu da إيجاد raya shi بل في نفس barka akan البعض wato nafsul bas wannan ya nuna yalwar rahama Allah نعم wani mutum ne mai sako ya barna ya abin da ya so a cikin al'amuransa to zai zo da sun kira ƴaƴansa yake ko idan na mutu ku kone ni in kun kone ni sai a samu wato diddigar sai a raba gida biyu to kar sai a sa rabi a cikin ruwa rabi kuma a sa sai an kura ta taso guguwa sai a sake ta sai a duniya baki da wai ma na yi haka ai bai da Allah zai zai aka shi bari Allah ya masa sakamako to shikenan bayan an yi sai Allah ya ce kai ruwa ka anaka ke iska ka anaki sai ka shi sai Allah ya tambaye shi me yasa kai haka ya ce wallahi ya ubangiji na yi saboda tsoronka eh na yi saboda tsoronka na san nai barna na yi abin da ba daidai ba to sai Allah bai gama ta masa eh su haka a nan wajen tun an ce rashin sanin Allah yana sa a kira mutum da kafiri to Allah wajen gashi ya yi hukunto a bisa kudar Allah dan da ya bai san Allah zai ka- kama shi ba to shine sai alƙali ke kawo ma'anar wannan hadisi Mhm.
الذي لا يعلم wannan da إلا ba za a san بشرع ba sai da shari'a su kuma zo sun babu shari'a wala Allah lam yakun warada indahu bi shar'un sayu a wajen su ba samu wannan shari'a ba yubalawa ne da za a yanke da shi فيكون الشك to sai فيه zama cewa hukunci a wannan كفرا lokacin shine kafircin فأما ما لم يرد به amma شرع abin da shari'a bai zo da shi ba فهو من wannan yana مجوزات cikin abin da hankula suka القول halatta أو ko يكون kuma a nan قدرا kakar ta zama بمعنى yana nan nuna mai ذلك yaka ne na kuntatawa ويكون Sai ya ما zama abin da فعله ya wuce da بنفسه kansa.
إجراء shi ne wulakantar عليها wariha a kaina a kan na a kai na ta وغضبا da kuma fushi saboda لإتيانها sabon da ya yi وقيل wakila aka ce إنما قال ما ya faɗi abin da قاله ya faɗe shi ne وهو غير ba yana mai عاقل hankali ba saboda بكلامه zancensa ولا جادل ba mai ciyayewa ga rawaninsa ba بلمسه مما استولى عليه saboda abin da ya mamaye zuciyarsa من na daga الجبل tsoro da والكشيش tsoron التي Allah أذهب wannan da tafi da الكفر tunaninsa ولم wannan da ya sa ma ba ya يؤاخذني riko da shi ba وقيل wakila aka ce كان هذا في زمن wannan الفترة an yi shi ne a zamanin fatara وهيك ينفع ta yadda المجرد mujarrabin tauhidi ke التوحيد amfanarwa wasu وقيل malaman suka ce ولا Wale ذلك wanda ya مجال rubuta maganar كلام Larabawa.
العرب الذي wannan da تورث tura ka وجهه kokonto ne ba ومعناه ma'ana ka sa ta haƙi ku التعجيب tabbatarwa ne وهو يسمى تجاور jawon العالم al'arabi wato rashin sanin masani وله أمثلة yana da misalai في cikin كلامهم larabawa وقوله kamar faɗin Allah تعالى ta'ala da ya ce لعله يتذكر أو la'allahu yatazakkaru aw يخشى yakhsha kamar وقوله Allah ta'ala وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال wa inna aw iyyakum la'ala huda aw fi dalalin mubin وأما من amma wanda ya أدرك tabbatar da الوصف sifa
wani fashi ya kore kuma ya wato ya yi cewa Allah mai kusantuwa ne amma ya kore su na'am faƙala sai yake cewa aqulu wace Allah alimu masani ne walakin la amma ilma babu lahu ilimi gare shi wa mutakallimu wace Allah mai bance ne walakin la amma babu kalama bance gare lahu shi wa hakaza fi ya yi kama da irin ta'ala wannan magana a cikin sauran sibobi ala madabil an samu tuzulawa mu'tazila samu tuzulawa man qala bil wanda ma'ani ya faɗa bil ma'ala da makoma bima ga abin da yuwajibu yake bayuwa ilayhi zuwa gare shi qawluhu wanda faɗin da yake bayuwa zuwa gare shi wa yashuquhu ilayhi madhhabuhu wanda bai sa zai kor- korawa zuwa gare shi kaffarahu zai kafarta shi bi annahu idza domin da nafa cewa shi ilma dai ya kore ilimi in tafawa zai zama tubannin nan alim masani ya kori ga Allah idra yusafu domin da ya alimin tubanta alim masani إلا من Sai ga wanda له yake da علم ilimin.
فكأنه kai ka ce مكره kun bayyana inda ku عنده gare shi بما أدى إليه daga قوله abin da zantar su ke bayuwa zuwa gare shi وهكذا وهكذا من هذا Mm.
سائر فرق أهل haka nan wanda yake a wajen التأويل sauran firkokin mabuta ta wili من daga المشرعات masu manta Allah da halitta da والقدرية kadariyawa da wasu وغيرهم wa'annan ومن لم يرى wanda kuma أقدامهم bai ga a kama su ba في da معالي قولهم makomantansu ولا بيرد ألزمهم موجب wanda kuma bai مذهبهم san tasu ba لم ير bai ga a kama إجبارهم tasu ba قال wanda sai ce لأنه من domin da cewa su yi يداوم على هذا in an tsaye da su a bisa wannan قالوا sai su ce لا نقول ليس ai mutum بعالم Allah ba masani ba ne ولا ننتفي من القول في المعالم muna korewa magana bil ma'al da makoma wannan daukar zanta mana لنا lana gare mu ولا تجد mu نهل kuma za mu kudurce wato mutsulawan ku وأنتم ahli sunna أنه cewa wannan كفر da kafirci ne wanda za ولنقول mu ce إن na قولنا fadan mu لا يؤول baya bayuwa zuwa gare shi على ما an samu da kawo أرسلناه ta asali وعلى na هذين bisa wannan marga guda الوافدين biyu ne اختلف malamai ta kara wa الناس juna sani في إخبار cikin أهل kamar sama ta التأويل tawili وإذا فهمته idan ka fahimci wannan اختلف لك zai zama to الوجود wato mawadalci ya bayyana gare ka اختلاف الناس saboda tsamanin في mutane da zalika a ذلك cikin wannan ka da sai والثواب mafi katari ترك gafarta إكفارهم su والإيراد da عن gudurewa الحتم alaihim عليهم alaihim afsa cikawa gare su da بالخسران asara وإجراء حكم da الإسلام gane hukuncin عليهم musulunci alaihim gare su في a cikin قصتهم kitabun su da kuma wato ووراثاتهم gadayya ta su da watayyar ومناكحتهم su da وجياتهم kuma diyyar su da والصلاة kuma yin sallah عليهم a gare su idan sun mutu وجبنهم في مقاعد المسلمين وسائر wadannan معاملاتهم ma'amalolin da za a yi da su لكنه يولد za a عليهم saurara gare su بوجيه da العجل shi ciwo da وشديد kuma الزجر tsawa mai tsanani da والهجر kaurace musu har حتى sai يرجع sun عن dawo gaba da بدعتهم bidan nan tasu وهذه كانت سيرة الصدر الأول to wannan shine tarihin magabata na farko fihim cikin wayannan yan bid'a وقد كان نشأ على domin نمط dai sun faru a الصحابة zamanin sabon manzon Allah وبعد da bayan cikin التابعين tabi'ai من قال جاده wanda suka fara الأقوال irin wannan magana من القدر da kadariyawa ورأي da ra'ayin na الكوارث hawarijawa da والإنجلال ra'ayin na mutazilawa وأذابوا لهم sun قبرا sahabbai ba su kusan musu da kabari ba ولا قدوا لأحد منهم ميراثا yake gado ba ga ɗaya daga cikin su لكنهم sai حذروهم musu ne وعجبوهم da بالدرب garba da duka da والنفي korewa da والقتل kuma kashewa على a قدر bisa ga wadannan أعمالهم halayen su لأنهم domin dai كتاب su wayannan mutane fasu ɗaya ne ظلال matattu ne Asadu.
masu sabo أصحاب ma'abuta mai كبائر yin zunubai عند a wajen mahajigan malamai المهاجرين وأهل da السنة kuma wanda su ne ahalin sunnati لمن لم يقل daga wanda bai بكفرهم fara kafircin su ba منهم daga خلافا cikin su sabanin ga wanda ya ga wasu cewa a kafirta su لمن رأى غير shi ne ذلك kafirta sun والله don لم yi shi ne mai يوفق gamdasar Allah للزواج yi mana آمين قال القاضي a أبو gaji abu بكر abokan albaƙin lani ya faɗa وأما مسائل الوعي amma ka ga matsalolin nan na alwadu alƙawarin rahama da والوعيد kuma narko na azaba والرؤية nan alƙaida sai gaya mana cewa wayannan matsaloli ne masu zaman kansu wanda ba ba su muka so mu shiga anan ba yau wannan yana cikin littattafan tauhidi manya manyan littattafan tauhidi to so da zai zai bayani cewa ba irin wannan muke muke magana kan su ba mu dai mun kawo gwargwadon abin da muke da bukatar sare a cikin wannan bayani eh Allah ya saka maka alheri Ah, a yau kamar da ake gani mun samu halartar ɗaya daga cikin ah, jagorori a wannan makaranta kuma shugaban kwamiti ko Allah cikin baba gambo wa kamar shekara uku dama aka wakilta shi shi a Alhaji Baita Bala shine shugaban kwamiti na wannan makaranta shi kuma baba gambo shi ne mataimaki yanzu kuma gashi baba gambo Allah ya karbe shi bara kuma kamar da aka gani muna fatan Allah ya kai rahama kabarinsa kuma Allah ya kyauta namu zuwa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidimomi da ake sai a wannan makaranta Allah karkawa masu hidima da alheri babu shakka an yi hidima bana sosai kuma da yan uwa da yawa sun yi hidima kowa Allah ya saka masa da gurin abin da yi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wal makhluqi
to da kuma maganar ganin Allah kaga magana ganin Allah shi ma matsala tawili ce ita ita ma ba za mu kauta ai alƙali yayi bayani da can baya amma iya gurgurdan ganin manzon Allah da Allah yawa ba magana ganin Allah dogon zance na tauhidi ba da kuma magana cewa Qur'ani mahaluki ne wanda musulma suka kai zuro shi wanda aka masa rajin shi ma wannan ba magana sauki anan
wa kalkil da kuma afali cewa wato ayyukan bayi gaba ɗayan su halitta halitta da aka yi wato shi ma wannan matsala ce mai zaman kanta sai da sai da Bukhari ba littafi na musamman sunan sa khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad wato ayyukan bayi da Allah ya halitta eh saura wato shi ma matsala ce mai zaman kanta a cikin ilimin tauhid
wa baqa'il da kuma a'raj wanzuwan nan na arazi wato arazi shi arazi a wato shine kishiyar jauhari shi ma wata matsala ce mai zaman kanta eh shi jauhari shine abin da zaka iya ganin ka taba shi da hannunka yawa shi ko arabi shine abin da ba zai gani ba sai dan fara da jauhari misali ba wanda zai ce ya taba ganin motsi shi kadai sai da ce na ga abu kaza yana motsawa yawa kuma sai na taba ganin kala na taba ganin fari ko shuɗi ko fari ba zai yi ba dole sai ka ce na ga yanki fari ko na ga fenti fari yawa hawa farin tsaba ba zai gani ba eh wato ko ka ce ka ga gari ba shi ma garin ai jihar ne amma ba zai a ce an sami ganin a arabi shi kare ba to kuma ga dogon matsala ce wannan domin akwai magana ake cewa al-arabu la yabqa zamanai arabi baya wanzuwa zamani guda biyu wanda da irin wannan matsalar ne malaman tauhidi wasu daga ciki suka kafarta ashariya wayan ce ai an ce la yabqa zamanai ai an lafta ma arabi ce saboda haka wai annabi ba annabi bane kenan bayan aurata saboda haka wannan magana magana ce wacce ke a bar ya sauwa a ɗaya daga cikin manyan malamai na shari'a na malikiya a wato ya yi littafi a cikin littafin sai faɗa cewa annabiyu sallallahu alaihi wasallam ji akari ya faɗa annabiyu sallallahu alaihi wasallam fi hukumin nubuwatil yawma har yau har tashin alƙiyama manzo Allah annabi Allah ne saboda haka magana arabi la yaqala wani wannan ba wannan magana ta nasa a cikin tafsiriya
wa tawalludi da kuma tawalludi wa fi'il tawalludi na dalili su wannan masa sai mai mai fadi na tilawar tauhidi wa da kuma shibhiha makamancin ta min ya daga cikin yaran al-jahili matsaloli wal manu fi kaga hani ya saba da wani tawili al-mutawili ya cikin ta aw shine mafi bayyana إذ ليس في الجهل بشيء Mhm.
ومنها جهل بالله dan تعالى mutum bai san wannan ba yanzu yanzu dogon ilimi mai mai mai zurfi ba ma ganin mu da mun fara hayatul islam mun je mun karanta jawar jawar tauhidi an samu bazara a baji ana zuwa idafatu da jinna ma ya tsaya wake ai ba a ci gaba wasu ma ba sa zuwa wannan gurin daga hayatul islam jawar tauhidi ta tsaya iyana eh to ba ba ba- ba shar'i bane ba su jawar fardu sai wato mumkini ma ma'dumi mumkini ma wato mawjudi ba shar'i ne shi kasar su da za su zo sai mutum ya san wannan sanar da zama musulmi a ga ba a zama kafirai da yawa ke nan to ba ba sharti bane
ولا أجمع المسلمون sannan mutum ya ga addu'a ba a kafarta من جهل شيئا wanda ya jahilci wani abu daga cikin wannan ba وقد قدمنا ya mun gabatar a cikin wanda ya قبله gabatar gabanin wannan من الكلام وسورة الكلام الكلام زيادة ما wannan أغنى abin da yake mafi wadatarwa عن ba ba sai إعادته mun mai da shi ba بحول الله ikon Allah تعالى alhamdulillah